أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قل من يرزقكم من السماوات المطر والأرض النبات ولله yace ka gaya musu wane ne yake arzuta ku daga sammai ya safkar da ruwan sama da kasai kuma ya tsirar da tsirrai ka tambaye su kulillahu ka ce allah ne illam ya kuluhu idan su ba su ba da ansa ba la jawaba ghairuhu babu ni ansa waninsa wa inna mu ne au iyakun ko kuma ku ne ai ahad al-fariqain la'ala hudan dayan mu yana kan shari'a au fi dalalin mubin ko kuma yana cikin bata bayyananne bayyinin bayyananne fil ibhami cikin ɓoye wanne ne yake kan shari'a kuma wanne ne yake kan bata talattufun bihim ana jan hankalinsu da'in ilal imani jan hankali wanda yake kira zuwa imani iza wufi lahu idan aka musu taufikin yin imani ma'anar wannan kuwa shi ne ba ce kat mu ne muke kan shirya ku ne kuke kan bata ba ya ce wa inna au iyaku ya ce iyakun ne saboda atafi ne zuwa ga mahallin nasbi inna din ismin inna wanda kuma iyakun din yana daga cikin damiri mufasil na nasara mu ko ku mu yana kan shari'a ɗaya kuma yana cikin bata kulla tus'aluna amma ajramna aznabna ka gaya musu ba za a tambaye ku akan abin da muka aikata na zunubi ba wala nus'alu amma ta'malun kuma ba za a tambaye mu mu ma akan abin da kuke aikatawa ba li'anna bari'una minkum saboda mu mun muku tawaye kul yajma'u bainana rabbuna yawmal qiyamati ka gaya musu ubangijin mu zai tara mu ranar tashin alkiyama thumma yaftahu yahkumu bainana bil haqq sannan zai zo ya hukunci tsakaninmu da gaskiya فيدخل المهقين الجنة والمبتلين النار سيشي غدا ما سكسكيا الجنة ما سباتاكما وتا وهو الفتاه الحاكم شيني بحكمشي العليم بما يحكم به مثلا أبن لا يكيهم حكمشي تشي abin da yasa ya fassara al-fattahu da al-hakimu saboda babu mubalaga a ciki wannan mubalagan baya baya mahaddinsa domin Allah subhanahu wataala ya yi hukunci tsakanin mutane da yawa da kuma hukunci tsakanin mutane kaɗan duka ɗaya ne a wajensa kulka gaya musu aruni a alimuni ku sanar da ni الذين ألحقتم به شركاء في العبادة وأن لا كوكا هذا سدى ألا أبو كنان تاريا كنونا ننسو كلا ردء لهم عن اعتقاد شريك له الله سبحانه وتعالى yana tsawatar musu na kudurta tarayya gare shi bal huwa Allahu al-azizu al-ghalibu ala amrihi ba yadda suke hada maka da tarayya ba shi Allah mabuwayi ne mai rinjaye akan lamarin shi alhakimu fi tadbirihi li khalqihi mai hikima wajen shirya lamarin halittunsa fala ya kunu lahu sharikun fi mulkihi san ba zai yi abokin tarayya ya kasance masa cikin sarautarsa ba kuma arsalnaka illa kafatan halun minan nasi kuddima lil ihtimam ba mu aiko ka ba sai sai zuwa jama'a gaba ɗaya ya ce ka fatan ɗin hal ne daga lafazin annas mai zuwa aka gabatar da shi saboda bawa ba shi muhimmanci linnasi bashiran asalin sawa ma'arsal naka illa linnasi ka fatan haka ne sai aka gabatar da hal ɗin akan sahibinsa مبشرا للمؤمنين بالجنة كان من بشارة مؤمنين الجنة ونذيرا منذرا للكافرين بالعذاب كان من قرقدين كافرين عذابا ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يعلمون ذلك أما يونشن متانا مكة بسند عكبا ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه suna cewa yaushe ne wannan alkawari na saukar da azaba in kun kasance masu gaskiya ne akan za a saukar da shi kulla kun yi adu yaumin ka gaya musu kuna da wa'adin wata rana la tasta'khiruna anhu sa'atan ba za ku iya jirkinta wa kanku ko da da sakan ɗaya ba a wannan rana wala tastaqdimuna alaihi ba za ku iya kuma karawa ko gabatarwa kanku ko da sakan ɗaya ba wa huwa yawon kiyamati shi ne ranar tashin alkiyama makalar lazina kafaru min ahadi makkata waɗanda suka kafirce daga 'yan makka suka ce lan nu'mina bi hadar qur'ani wala billazi bayna yadai ba za mu imani da wannan qur'anin ba haka ba za mu imani da abin da ya gabace shi ba ai taqaddamahu abin da ya gabace shi ka taurat wal injil addalaini ala al-ba'th li inkarihim lahum kaman at-taura da injil wadanda su ma suna nuna tabbacin tashin tashi daga kabari li inkarihim lahu saboda suna mishi inkari قال قال تعالى فيهم Allah madaukaki a kansu yake cewa walau tara ya Muhammad ya ma'aiki da kaga ka gani izzalimuna alkafiruna mawqufuna inda rabbihim yayin da kafirai aka dakatar da su a gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl wasu suna mayarwa wasu magana yaqulu alladhina tud'ifu al-atba' wa'inda aka raunana su su ne mabiya lillazi na stakbaru abu asa suke gaya wa wa'inda suka suka ba wa kansu girma su ne shugabanninsu laula antum sadattumuna anil imani da kunna mu'minina bin nabi sallallahu alaihi wasallama ba dan ku ne kuka kawar da mu daga imani ba da mu ma mun kasance masu gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallama qala alladhina istakbaru lilladhina istudhifu wadanda suka daura wa kansu girma suke gayawa wayanda aka raunana su majiya anaham sadadnakum anil huda ba'da ilta'akum yanzu mu ne muka kawar da ku daga shari'a bayan shiriyar ta zo muku la ba mu bane bal kuntum mujrimina fi anfusikum a gashin kanku ku ma kanku masu miyagun ayyuka ne kafirai ne wa qala allazina stud'ifu lil ladina istakbaru su wa'anda suka fara bayani su ne mabiya waɗanda aka raunana su suka kuma suka kuma gayawa waɗanda suka ɗaura wa kansu girman kai shugabanninsu bal makurun laili wan nahari ai makurun fihima yana nufin idafa din anan bi ma'ana bi ma'ana fihi a bisa mazhaban ibnu malik duk inda kaga mudafun ilaihi to an kaddara harful jarri ne to anan yace idafa din an kaddara fihi kaman yace bal makurun fil laili wan nahari ne makirci ne cikin dare da rana kuke shiryawa kuke shirya mana ista'amuruna na yayin da kuke umartan mu an nakfura billahi mukafirce wa Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya mishi kishiyoyi shuraka wa asarru ay alfariqani bangarori guda biyun mabiya da kuma shugabanni annadamata suka boye nadaman da ke cikin zukatansu a datarkin imani da shi na barin imani da shi sun suka ɓoye nadama cikin zukatansu lamma ra'awul azaba ai akfaha kullun an rafiqihi makhafata ta'ayyir kowanne ya ɓoye wa abokin shi nadamar da ke cikin zuciyarsa saboda tsoron aibantawa waj'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru sai muka sanya sarakun a sarka a a cikin wuyan wa'anda suka kafirce finnari a cikin wuta هل ما يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا shin za a musu sakayya ne ai ba za musu sakayya ba sai sakamakon abin da suka aikata a cikin duniya wa ma'arsal na fi karyatin min nabirin ba mu aiko a cikin wata alkarya wani mai gargadi ba min nazirin mafulun bihi ne aka yi jarransa da min kamar yadda irin wannan ya gabata wa ma arsalna fi qaryatin naziran ne aka ce min naziri illa qala mutrafuha ru'asauha sai shugabannin wannan alkarya su ne majiya daɗi almutana'imuna waɗanda suke ni'imantuwa sai sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu abin nan da aka aiko ku da shi kafirai ne domin haka ne min nazirin din da aka kawo mufradi yana dauke da ma'ana na jam'i saboda umumin da aka bashi sakamakon gabatar ma'anafiya domin haka ne ya ce inna bima ursiltum bihi kafiruna bima ursiltum bihi ba ce inna bima ursilta bihi ba a kawo mufradin damiri kamar yadda aka kawo min nadirin wa qalu suka ce nahnu aktsaru amwalan wa auladan mimman amana mun fi wayanda suka yi imani yawan yaya da kuma yawan yawan yaya da kuma yawan dukiya wa ma nahnu bi mu'azzabina sannan kuma mu san ba za a ba za a azabtar da mu ba قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاءً ka gaya musu ubangijina yana shimfida arziki yana yalwata shi ga wanda ya so don ya jarrabe shi yana kuma kuntatawa ga wanda ya so shi ma don ya jarrabe shi walakin na aksaran nasi ai fara makkata amma yawancin mutane kafiran makka la ya'lamuna zalik ba san da haka ba wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa san dukiyoyinku da 'ya'yanku ba su zamo abubuwan da suke kusantar da ku a gunmu ba suke kusantar da ku daga wajenmu ba zulfa kurba ai takriban wa'inda za su kusantar da ku daga Allah ba illa lakin man amana wa amila salihan wanda ya imani ya aiki salihi fa'ula'ika lahum jaza'ud dhifi bima amilu wa'annan suna da suna da sakamako na rubanyawa za a rubanya musu sakamako ya kawo ya kawo ma'ana ne na mandin ma'ana na mandin shi ne ya kawo da farko ya kawo lafazin sai ce man amana man amana ai jaza al'amal al-hasanatu masalan bi ashirin aw fa aksar misali idan mutum aikata lada kwaya daya za a ba shi lada goma ko fiye da goma din shi ne jaza'u dhi'fi wa hum fi al-ghurfati min al-jannati su cikin gidaje manya manyan falo na aljanna aminuna suna amintattu min al-maut wa ghayrihi sun tsira daga mutuwa da waninsa wa fi qira'atin na wata qira'a qira'a ce ta hamza الغرفة مفرد بمعنى الجمع wanda aka kawo shi da mufradi amma yana dauke da ma'ana na jam'i ne wa hum fil ghurfati aminuna walladhina yas'auna fi ayatina alquran wayanda suke kokari kokarin kokarin kokari akan ayoyin mu qur'ani بالإفتال دن سلالة مؤجزين لنا مقدرين أجزنا سنا سنا قدرا gagaran mu ne suna ganin sun gagare mu ne wa annahum yafutunana za su zo su su kubce mana ulaika fil azabi muhdaruna wayannan za halarto su cikin azaba za a kawo su cikin azaba kul ka gaya musu inna rabbi yabsutu rizqa yuwessi'uhu liman yasha'u min ibadihi imtihanan wa yaqdiru yudayyiquhu lahu ba'da al-basti aw liman yasha'u ibtila'an ka gaya musu ubangiji na yana shimfita arziki yana yalwata shi ga wanda ya so daga bayansa don ya jarrabe shi ko ya kuntata mishi arzikin bayan ya shimfida mishi au ko kuma ya kuntata wa wanda ya so shi ma dan ya jarrabe shi wa ma anfaqtum min shay'in fil khair duk wani abu wanda kuka kyautar da shi na alkhairi fa huwa yukhlifuhu Allah zai rubanya shi ya ninninka shi wa huwa khairur raziqina yuqalu kullu insanin yarzuku ailatahu ai min rizqillah Allah subhanahu wata'ala shine mafificin masu arzikawa abin da yasa yace ana cewa duk mutum yana arzita iyalansa ana faɗan haka ana nufin min rizqillah daga arzikin Allah ne ma'ana Allah ya tabbatar akwai masu arzikawa illa iyaka shi din yake shi ne mafificinsu saboda shi ne mai arzitawa na hakika sauran wakilai ne wakilai ne da khalifofin Allah subhanahu wata'ala shi yasa yake khairur raziqina وذكر كتنا يوم نحشرهم jami'an. ai almushrikina ranan da za mu tara su gaba daya su mushrikai ko yau mai yahshuruhum jami'an a bisa kira'o'in da muka yi bayani a can cikin suratul suratul an'am a kira'a ta suhaf suke karantawa da ya summa naqulu ko summa yaqulu suhaf da suka karanta ya hashuruhum to su ne suke karantawa da ya summa ya kudu waɗanda suka karanta na hashuruhum kuma suna karantawa da nunun summa na kudu lil mala'ikati sannan mu gaya wa mala'iku a ha'ula iyakun bi taqiqil hamzataini wa ibdalil ula ya'an yace zaka haƙƙaƙa hamza din guda biyu a ha'ula iyakun sannan kuma yace za ka yi ibidalin na farko din ya ibidalin hamza na farko din ya din babu shi a cikin a cikin qurra'u ko ruwa ba wanda ya karanta sai dai tashilin hamza na farko din a ha'ulayi iyaku yadda kalun da bazzi suke karantawa قالون النافع دا الإمام البزي علي بن كثير سكي سهل همزة نفرقو أكأسن قنبل دورشو كنا قنبل دورشو سكما نبيين سكي سهلاوا هؤلاء إياكم نبيو su suke sahala na farko amma ibidalin mayar da hamza na farko din ya kai tsaye din babu a cikin riwawoyi da kira'o'i sabu ku kalami wanda ya kawo wa iskatuha cire wannan hamzan gaba daya kuma kira'a ce ta abu amrin basri shi ta inda hamza guda biyu suka hadu in wasalin su ɗaya ne kawai zai cire hamza na farkon shi yasa ya ce wa iskatuha din yana komawa zuwa ga al'ula din وأسقط وأسقط الأولى في اتفاق في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا أبو أمر البصري إذا همزة جزء كاتبه بدا زي شيرين فرقون كوي مثالي أبن إلنسو واتوا سفهاء أموالكم sai cire hamza na farko din hakanan idza jaa ajaluha iza ja ajaluha kawai sai shiri na farko haka nan kamar wannan wajen a ha'ula iyaku sai shirya ɗayan haka nan auliya ula'ika auliya ula'ika ɗin sai shirya na farkon wannan kira'a ce ta abu amur basri قالوا سبحانك سيسكتي تنزيها لك عن الشريك أنت ولينا من دونهم أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا تبنغرمو باب soyayya tsakaninmu da su ta ɓangarenmu bal lilintiƙali kanu ya abu jinna ba mu suke bautawa ba الشياطين شيطان سكي بوتاوا أي يطيعونهم في إبادتهم إيانا سنا مسبيية وجم بوتان دا سكي منا ولنن قما كان دا سكي بوتارين شيني سكي بعد أنسا شي ba mu suke bautawa ba shaidanun da suke umartansu su bauta mana su suke bautawa aksaruhum bihim yawancinsu mu'minuna musaddiquna bihim yawancinsu su shaidanun suke gaskantawa fi ma yaquluna lahum cikin abin da suke gaya musu qala ta'ala sai Allah madaukaki yace fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din ay ba'd al-ma'budina li ba'd al-abidina yau dannan wasu daga cikin waɗanda ake bautawa gumaka da kuma da kuma a waɗanda ake bauta wa gumaka ba za su iya mallaka wa wayanda suke bauta musu naf'an shafa'atan ceto wala darran ta'ziban ko kuma azabtarwa ba wa yaqulu lil ladzina zalamu kafaru wa naqulu lil ladzina zalamu sai mu gaya wa waɗanda suka zalunci kawukan su kafaru suka kafirce zuku azaban narin lati kuntum biha tukazzibun ku dandana azaban wuta wutan wacce kuka kasance kuna karyata ta inda aka ce allazi kuntum bihi tukazzibuna zai zamanto sifa ce ta mudafin inda kuma aka ce allati kuntum biha tukazzibuna zai kasance sifa ce ta mudafin ilaihi saboda idan ka kawo mudafin da mudafin ilaihi za ka iya ba wa duk wanda ka ga dama sifa duk wanda ka ga dama sifa a damiri ne ake sabani kamar da mun sha bayani a tafsirin mu a damiri ne in ka kawo damiri gaba da mudafin da mudafin ilaihi to asali shi ne wannan damirin ya koma kan mudafin amma idan ka ga damirin ya koma kan mudafin ilaihi to wannan ba asali ba ne yana zuwa wani lokaci amma a sifa da mausufi za ka yi diyar da ka ga dama وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن إذا كرنت مسآيهم قرآن بينات واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا إلا رجل سيسشي ونن متن يريد أن, أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ينصوني يكوردكم دقادن دقيا ينكسكي بوتاوا من الأصنام دقا وقالوا سيسكم شيوا ما هذا أي القرآن شيكما ونن لتاف القرآن إلا إفك كذب مفترا على الله كريان وندعك كركرا الله وقال الذين كفروا للحق القرآن لما جاءهم وإن سك كافر شيء سك جاءوا Qur'ani yayin da Qur'ani ya zo musu in ma haza illa sihirun mubin wannan tsafi ne bayyinun bayyananne kala ta'ala sai Allah ya ce wa ma atainahum min kutubin yadrusuna ba mu ba su wasu littattafai waɗanda suke karanta su ba min kutubin ɗin mafuli ne aka mishi jarra da harfin jarri zaid ai wa ma atainahum kutuban يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فمن أين كذبوك ومؤيكو مسو ونمي غرغدي ونمنزو غبننك با تأيناني كما سكسا مهنير كريا كريا تاكا وكذب الذين من قبلهم ودن سكا غباشي سوما سن كريا تاكا wa ma balagu ai ha'ula'i su wayannan wayanda suka karyata kaɗan mi ishara ma atainahum ba su kai ushurin abin da muka ba wa su wayancan ba min alkuwaci na ƙarfi wa tulil umuri da tsawon rai wa kasratil mali da yawan dukiya ko ushuri shine ɗaya bisa goma ba mu ba su ɗaya bisa goman abin da muka ba wa wayancan ba fakazzabu rusuli sai suka karyata manzannina ilaihim zuwa gare su fa kaifa kana nakiri inkari alaihim bil uqubati wal ihlaki yaya kake ganin inkarin da na musu da azabtar da su da halakar da su ai huwa waqi'ul mawqi'ahu wannan azabtar wanda halakarwar ya samu gurbinsa ma'ana ba zaluntansu aka yi ba su suka aikata abinda suka cancanci wannan kulka gaya musu inna ma'aidukum jiwahida hiya an taqumu lillahi ay li ajlihi masna ay isnayn isnayn wa furada wahidan wahidan ka gaya musu ina muku wa'azi da wata kalima kwaya ɗaya rak ita ce ku miƙe ku tsaya saboda Allah bibbiyu bibbiyu ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya saboda wannan wazani na maf'al da kuma fu'ala ana yin su saboda mayar da abubuwa guda biyu ƙwara ɗaya shi ne ake mayar da lissafi ko adadi zuwa waɗannan wazanne guda biyu irin masna wa sulasa wa ruba wanda zai zo a farkon suratul fatir ثم تتفكروا sannan ku tsaya ku zurfafa tunani fata'alamu da tunanin ku sani ma bi sahibikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jinnatin jununi za ku san da cewa wannan wanda aka aiko muku da shi dinnan Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani hauka tattare da shi in ma huwa illa nazirun lakum bayna yadai ai qabla azabin shadid shi kawai me yi muku gargadi ne gabanin azaba mai tsanani ya sauko fil akhirati a lahira in asaitumuhu in kuka saba mishi kullahum ka gaya musu ma sa'altukum ala al-inzari wa tablighi min ajri kan gargadi da isarwa ban roƙe ku wani lada ba fa huwa lakum ay la as'ala as'alukum alayhi ajran a shi wannan lada din naku ne kayan ku ne ban tambaye ku shi ba shi yasa yace ay la as'alukum alayhi ajran din in ajriya ma sawabi ladana illa ala illa ala Allah yana kan Allah shine mai biya na وهو على كل شيء شهيد شيء أكن كون أبو من شيداني مطلع يعلم صدقي ينا دوب كوما ينا سندا gaskiyana abin da yasa ya ce fa huwa da kullun shine idan ka dauki wani abu aka ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ma karshe wannan abin zai kara dawowa gun musulman ne ba shi ne zai amfana da shi ba ka ɗauko hadiya ka bayarwa ma bayarwa zai shi sa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa da mu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wannan khumsin da za ware a ce kaso ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to wannan khumsin ma wasu abubuwa ne mafalin na al'umma na daula shi zai ba kayansa bane kamar da zaka zo ga galibin irin shegunanmu da malamanmu na haka suke suma saboda wirasar da suka samu duk wani abin da ka ba su ma kai kana ganin cewa ka ba su kyauta ne tun bai bai dawo gun naka ba ma wani abokin ka za ba idan ya amfana da abu abin da ka kawo a ba wani abin da wani ya kawo a baka haka suke kawai shine fa huwa da kum din kira su babu wani abu wanda yake nasu babu abin da kake ganin ka kawo hadiya ka bayar ma watakila ko kana zaune ko bayan tafiyar ka wani yanzu za a ɗauka ba shi shi ne fahuwa da kudin قل إن ربي يقذف بالحق يلقيه إلى أنبيائه كجيا مسو أبنجينا ينا ينا جيفا وهي حين يلقيه إلى أنبيائه ينا جيفا وأنباوانسا wahayi na gaskiya allamul guyubi wannan khabar ne na biyu na rabbi din shi ubangiji na mai sanin gaibubuka ne ma gaba min khalqihi abinda ya bace daga halittansa fi samawati wal ardi cikin sammai da kasai masanin sani قل جاء الحق الإسلام كجاء مسجسيا تازوشي مسلمشي وما يبدئ الباطل الكفر وما يعيده أي لم يبق له أثر باطل كريا كافرشي bai fara ba kuma ba zai dawo ba bai da tushe kuma ba zai kuma dawowa ba an gama da kafirci gaba daya kulka gaya musu in dalaltu anil haqqi in na bata daga gaskiya fa inna ma adillu ala nafsi ai ismu dalali alaiha zunubin bata na din yana kan raina wa in tadaitu in na shirya fa bima yushi ilayya rabbi na shirya ne kawai da abinda ubangiji na ya mini wahayi min alqur'ani wal hikmati innahu sami'un lidduai shi ne jin kira ne addu'a ne karibun yana nan kusa da bayan shi walau tara ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko ya muhammadu da ka gani ya ma'aiki iz fazi'u inda al-ba'thi yayin da suka firgita yayin tashi daga kabari da ra'aita amran aziman da ka ga wani lamari mai girma fala faut fala fauta lahum minna babu kubuta daga gare mu ba inda za su gudu su kubce mana ai la yafutunana ba za su iya kubce mana ba wa ukhizu min makanin qarib ai al-qubur al-qubur za a kama su daga wuri makusanci ma'ana suna fita suna tashi a kabarrukan su ba inda za su je mala'iku za su kama su wa qalu amanna bihi bi muhammadin aw alquran sai su ce mun yi imani da shi ai sai su ce mun yi imani da shi shi ma'aiki ko kuma qur'ani wa anna lahum tanawushu biwawin wa bil hamzati badlaha an karanta da wauyar da muke karantawa an karanta da hamza maimakon waudin kira'a ce ta abu amrin basri da hamza da kisa'i abu amrin basri da hamza da kisa'i da kuma riwaya ta shu'uba an asim su suka karanta da wau ma'anan ma'anan kowanne daga ciki ai tanawulul iman ta yaya za su za su ɗauko imani min makanin bayit daga wuri mai nisa an mahallihi gun ya nisanci gurin imani izhum fil akhirati saboda su suna lahira wa mahalluhu mahallin imanin inda imanin yake kuma fi duniya a duniya yake a tanawushu ko a tana'ushurin shi ne ka miƙa hannu ka yi ƙoƙarin ɗauko abin da hannunka ba zai kai wajen ba kana ta ƙoƙarin ka je ka taɓa ma ya gagara to shi ne tanawusu kenan da hamza wasu laraba suna furta shi da hamza wasu kuma suna furta shi da wau shi ne duka suka zo a alƙira'atu saba'iyya wa kad kanu bihi min qablu wa kad kafaru bihi min qablu fi dunya alhali sun kafirce wa shi imanin ko ƙur'anin ko manzo sallallahu alaihi sallama a duniya wa yakzifuna yarmuna bil ghaibi min makanin ba'id suna jifa da gaibi daga wuri manisanci ai bi maghaba ilmuhu anhum ghaibatan ba'idatan abinda saninsa ya bace musu bacewa na gaibi manisanci shi ne suke jifa da shi haisu kalu fin nabi yayin da suke fada akan annabi sahirun sha'irun kahinun matsafi ne mawaki ne boka ne wa fil qur'ani sihirun shi'irun kahana suke gaya wa qur'ani tsafi ne waka waka ne da kuma bokanci ne suke faɗan abin da ba su sani ba shine suna jifa da gaibi kan abin da ba su da sani a kai suke jifansa wahila bainahum wa baina ma yashtahuna min al-imani ai qabulihi sai aka tsare tsakanin su da abin da suke sha'awa shine imani suna so su imani aka sa ha'ili tsakanin su da imanin ai tsakanin su da karban imani kama fu'ila bi ashiyaihim ashibahihim fil kufri kamar yadda aka yi wa makamantan su cikin kafirci min qabl ai qablahum gabanin su innahum kanu fi shakkin muridin muqi'in fi ribati lahum su sun kasance cikin wani shakku mai afkar da su kuma cikin kokonto fi ma amanu bihi al'an cikin abin da yanzu nan suke cewa sun yi imani da shi walam ya ataddu bi dalailihi fi dunya basu basu basu yi lissafi da dalilai na imanin a duniya ba suratu fatir makiyatun وهي خمس أو ست وأربعون آية ayoyinta ayoyi arba'in da biyar au ko kuma arba'in da shida arba'in da biyar ko arba'in da shida arba'in da shida ɗin musahafi ne na madina na ƙarshe ko kace na biyu da musahafin sham idan ka rage ɗaya a shidan kuma shine zai baka biyar zai kasance arba'in da biyar sauran masahifi al-usmaniya nazalar ba'ad al-furqan ta sauka ne bayan suratul furqan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi hamida ta'ala nafsahu bidhalika kama buyyina fi awwali saba'in godiya ta tabbata ga Allah Allah subhanahu ta'ala ya yaba wa kansa ne da wannan kamar yadda aka bayyana farkon suratu saba fatir samawati wal ardi me ka me kajan sammai da kasai khaliqihima ala ghairi misalin sabaqa wanda ya halice su ba tare da wani misali ya rigaya ba ma'ana ba a yi wani halitta tamkar sama ko ƙasa gabanin ya halice su ba ja'ilil mala'ikati rusulan me mayar da mala'iku manzanni ilal anbiya'i zuwa annabawa uli ajnihatin manzanni masu fuka-fukai masana wasu su suna da fuka-fukan bibbiyu wasu lasa wasu suna da fuka-fukai uku uku wa ruba'a kuma wasu kuma suna da fuka-fukai furfudu adadi biyu ne in kana so ka mayar da shi guda ɗaya shi ne ma ka gina adadin alawazini maf'al ko alawazini alawazini fu'al to shi ne sai abu guda biyu sai ya zamanto guda ɗaya misali za ka ce udu kulu isnaini isnaini abinda kake nufi a shigo biyu biyu mutum biyu suka shiga in aka gama da su sai wasu biyu su shigo kamar yadda in ana wani aiki haka ko bincike haka ko ka ce udukulu udukulu salasan salasan to maimakon ka maimaita adadin kawai sai ka ce udukulu masna shikenan ke udukulu sulasa udukulu ruba'a to ta nan ne aka aka mayarwa shi'a da suke ganin cewa za ka iya auratayya adadin matan da manzo sallama ya aura saboda Allah ya ce fanki huma baba da kummin nisa'i masna wa sulasa wa ruba suka ce biyu da uku da hudu idan ta hada to zai baka tara kenan to saboda haka adadin matan da manzo ya aura kenan saboda haka kowa ma zai iya auren wannan adadi din to anan in yadda su suke nufin ne ai da ya wuce tara din saboda masana din ba biyu ɗaya bane biyu biyu aka hada aka mayar da shi masana isnaini isnaini ne a gani sannan sulasa uku biyu salasan salasan aka mayar da shi daya ruba kuma arba'an arba'an ne aka mayar da shi ruba kaga da adadin ya wuce tara ɗin sai da ya ce tara sau biyu kenan to saboda haka jahilcin larabci yana taimaka wajen gurguwar fahimta da kuma bata shari'a shi ne anan yana nufin wasu mala'iku suna da fuka-fukai biyu wasu uku uku wasu furfudu da ya ce ya zidu fil khalqi fil mala'ikati wa ghairiha ma yasha'u yana ƙara halittan mala'iku ko waninsu abin da ya son nan yana nufin fuka-fukan mala'ikun bai tsaya a furfudun kadai ba za a iya samun mala'ika mai fuka-fukai a biyar-biyar ko shida-shida ko ashirin-ashirin ko ɗari-ɗari ko dubu-dubu haka sai ya tafi kawai ba iyaka to shi ne ya takaita da furfudu-furfudun sai ce ya zidu fil halki ma ya sha inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu ta'ala mai iko ne akan komai ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin ka rizqin wa matarin abinda Allah subhanahu ta'ala ya buda wa mutane na wata rahama kama arziki da ruwan sama fala mumsika laha babu wani da zai iya rike wannan wannan rahama damiri na lahadin na komawa rahamatin din wa ma yumsik abinda ya rike kuma min zalika daga wannan fala mursila lahu min ba'dihi ai ba'da imsakihi bayan Allah ya rike ba wani wanda ya isa ya saki abin da ya rike wa huwa al-aziz al-ghalib ala amrihi shi mai rinjaye ne akan lamarinsa alhakimu fi fi'lihi mai hikima cikin duk abin da yake aikatawa ya yi nasu ya ku mutane ai ahala makka ya ku mutanen makka uzkuru ni'matan lahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku bi iskalikum harama da ya zaunar da ku a harami wa man ilgharati ankum da kuma hana hare-hare a gare ku hal min khaliqin min za'ida yace akwai wani mai halitta ne wa khaliqin mubtada'un khaliq din asalinsa mubtada ne sai aka mayar da shi majrurun da min za'ida ghayru lahi birraf'i wal jarri na'atun li khaliqin lafzan wa mahalla in ka karanta ghayru lahi da rufu'a na asili na khaliqun din wanda yace mubtada ne illa iyaka anan an kawo shi ne da mahalli ya duba mahallin min khaliqin din in ka karanta kuma ghairi lahi ya duba lafazin khaliqin din ne to wannan kira'ar da ya fada kira'a ce ta hamza da kisa'i su suka karanta halin khaliqin ghairi lahi halin khaliqin ghairi lahi ya duba khaliqin din jamhur kuma da suka karanta ghairul lahi sun duba mahallinsa da ke asalinsa mubtada ne shi suka duba wa khabarul mubtada khabarin wancan mubtada din yace yarzuqukum minas sama'i al-matri wa min al-ardi an-nabati wannan yarzuqukum din shine khabartun wannan mubtada din mubtadan koda ya kasance nakira to sifar ghairul lahi din ya sawwaga ibtida'i da shi wala yajuzu ibtida'in nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira an samu a musawwiki da zai mayar da shi mubtada shine sifan ghairul lahi din shin akwai akwai mahalicci wani Allah wanda zai arzita ku da ruwan sama a sama da tsoro kuma a ƙasa walistifamu litakriri ai la khalika raziqun ghayruhu babu wani mahalici ne arzitawa waninsa la ilaha illa huwa ba abin bauta sai shi fa anna tufakuna min aina tusrafuna an tauhidihi ta ina aka kawar da ku daga kadaita shi ma ikrarikum bi annahu al-khaliqur raziq tare da a fada harshen ku cewa shi ne mahadici shi ne mai arzitawa wa in yukazzibuka ya muhammadu ya kai ma'aiki idan suka karyata ka fi maji'ika bi tauhidi wal ba'si wal hisabi wal iqabi yayin zuwa da tauhidi da tashi da kabari da hisabi da azaba faqad kuzzibat rusulun min qablika hakika an karyata manzanni gabaninka jawabu sharti ne na in din fi zalika akan wannan din fasbir kama sabaru kai hakuri kamar yadda suka yi hakuri wa ila Allah turja'ul umuru zuwa ga Allah ne zuwa ga Allah ne al'amurruka gaba ɗaya suke komawa ko ake komo da su fil akhirati a lahira fa yujazil mukazzibina sai ya saka wa masu karyatawa wa yansurul mursalina sai ya taimaki mursalai mun bayyana suratul baqara abanda abin nan a ta a hamza da kisai sun karanta wa ilan layi tarji'ul umur tarji'u mun bayyana wannan wurare da dama yayi wannan su inna wa'dallahi bil ba'si wa ghairihi haqqun alkawarin Allah na tashi daga kabari ko waninsa gaskiya ne falata gurran na kuma hayatun duniya anil imani bizalika kada rayuwar duniya ta rudar da ku imani da wannan wala ya gurran na kun billahi fi hilmihi wa imhalihi ganin Allah yana da haƙuri yana barin ku kada hakan algaruru a shaitan shaitan ya rudar da ku shi inna shaytana lakum aduwwun shaytan makiyanku ne fattakhidhuhu aduwwan bi ta'ati llahi wa la tuti'uhu ku rike shi kuma ku rike shi kuma maki da biyayya ga Allah kada ku bi shi inna ma yad'u hizbahu atba'ahu fil kufri yana kiran mabiyansa a kafirci da ya kunu min ashabi sa'iri annari shadida dan su kasance daga cikin mutanen da za shigar da su wuta mai tsanani alladina kafaru waɗanda suka kafirce da hum azabu shadid suna da azaba mai tsanani walladina amanu wa amil salihati waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka salihai lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da kuma lada mai girma هذا بيان بيان ما لموافق الشيطان وما لمخالفه yace yayi bayani ne akan waɗanda suka wafaka wa shaidan da waɗanda suka saba mishi kafirai da kuma mumunai wa nazala fi abi jahl wa ghairihi akan abu jahl da waninsa sai wannan aya ta sauka afaman zuyyina lahu su'u amalihi bitamwihi wanda aka kawata mishi da mummunan aikinsa da dagula shi ko dagula mishi aikin rikitar mishi da aikin fara'ahu hasanan yake ganin aikin shi mummunan kyakkyawa ne man mubtada'un yace man din mubtada ne khabaruhu kaman hadahu Allah yace khabar nashi din mahzufi ne takdiri to shine shin wanda aka kawata mishi da mummunar aikinsa yake ganin kyakkyawa ne kamar wanda Allah ya shirye shi yake to sai aka shirya kabarin mubtada din kamar hadahullah din la ba kamar wanda Allah ya shiryatar da shi yake ba dalla alaihi yace abinda zai nuna wannan khabarul mubtada mahdhufin fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u Allah da yace fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ya kawo jawabin sharti na man din to wannan yana nuna maka khabarul mubtada wanda aka kaddara shi aka kaddara shi fala tazhab nafsuka alaihim ala almuzayyin lahum kada ranka yana tafiya hasaratin a banza da banza da bacin rai akan wannan abin da aka kawata musu shi biktimanika ya tafi da bacin ranka an layi uminu kan ba su imani ba karka damu da su inna allaha alimun bima yasnaun Allah subhanahu ta'ala masanin abin da suke aikatawa ne fa yujazihim alai zai musu zakayya kai wallahu wallahu allati arsala riyaha wa fi qira'atin ar-riha wannan qira'ar mun sha bayyana wa duk inda kaga ar-riyaha yazo a haɗe da arsala to ibn kathir yana karantawa da da ifradi kaman wannan wajen huwa allazi arsala riha wanda ya aiko da iska wa tusiru sahaban al-mudari'u li hikayati al-hal al-madiya ya kawo fi fi'il al-mudari al-hali baya ya kawo madi ce wallahu ladhi arsala kuma yace fa tusiru yace mudari'in saboda hikayar wani hali da ya wuce wani abu da ya wuce ne a mayar da shi tamkar yanzu ne yake kasancewa shine hikayatul halil madiya kenan ai tuzijuhu tana girgiza tana girgiza iskan tana girgiza gajimare fasukunahu sai mu koro shi mu kora iskar ko mu kora gajimarar fihi iltifatun an ghaiba an bar damirul ghaibi da muke magana a kansa shine tusiru din da kuma arsala din can an ce arsala Allah yana aikowa nan kuma fasukuna Allah ya ce muna koro shi gajimarin damirin na sahab din ne na gajimarin ne saboda in damirin na rihu ne za ce fasukuna ha saboda rihu din mu'annafi ne sai mu koro gajimarin ila baladin mayyitin zuwa wani gari matacciya bitashdidi wa tafsisi tafsisin mun sha bayyanawa kira'a ce ta abu amrin al-basri da ibnu kafir da kuma a ibnu kafir da ibnu amir da kuma riwaya ta shu'uba su ne suke karanta a ko'ina maitin duk inda ka ga mayit mayit da shadda to su suna karantawa ba shadda a ko'ina cikin ƙur'ani mun sha bayanin bambancin su naka ce mayit da shadda abun da yake mutuwa amma lokacin bai mutu ba haka ce maitun abu ne mutuwa lokacin da ake magana din ya riga ya mutu to shi yasa muka bayyana a wurare da dama cewa duk cikin Qur'ani babu gunda Allah subhanahu wataala ya ce wa manzonsa matacce ya mutu babu wasu wurare ya ce in mata in ya rasu ko ya ce au kutila ai in kutila saboda idan ka kawo in to kana nufin abun bai wakana bane in ya kana ne bai wakana ba ko kuma ya ce innaka mayyitu da shadda yasa aka yi ijma'i karanta wannan mayyitin mayyitin da shadda shine innaka mayyitun haka duk irin wannan ibara yake kawowa saboda inda cewa innaka maitun shine kai matace ne innaka mayyitun ma'ana kai ne mutuwa ne kai ne mutuwa ne to kamar wannan ne shi ne su banda wurare da malaman tafsiri suka yi ijma'in cewa ana magana akan abubuwan da ba sa mutuwa to banda waɗannan wuraren ka ware su su ne wuraren da imam shatibi yake cewa wa malam ya mutu lil kulli ja'a mufaqqala duk wani abin da bai mutu ba ake magana a kansa dukkan qurra'u sun haɗu akan cewa suna karanta shi da shadda kamar misali ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت بميت ثم إنكم بعد ذلك لميتون هذا lokacin da ake magana ba da zalika ba su mutu ba tukuna ake magana da irin waɗannan wurare wurare ne ko biyar ne ko shida ne su ne kadai wanda duk ƙurrawa sun karanta da shadda to sauran wuraren gaba daya wanda muka ambata suna karantawa su kuma da tafifi sauran ƙurrawa kuma wasu su haffafa a wasu wurare wasu kuma su shaddada a wasu wurare haka to shi ne ila baladin mai yake bi tashdidi wa tafifi la na ba ta fihi wanda ba su ruwa shi fa ahayayna bihi bihi al-arda sai muka rayar da ƙasa da wannan gajimaren sahaban ɗin da wannan gajimaren sai muka rayar da ƙasa saboda ba kawo sunan ruwa ba cikin wannan aya da wannan gajimaren muka rayar da ƙasa min albaladi daga wannan garin ba da mauti ha yubsi a bayan bushewanta ai an batna bi zar'awar kala'a muka tsirar da shuka da ciyawa aka ce zar'a abin da mutane suke ci alkala kuma abin da dabbobi suke ci kazalika nushur ai alba'su wal ihya yadda kuka ga wannan to tashin ma daga kabari da rayar da matattun ma haka ne shi ma man kana yuridu izzata wanda yake nufin izza girma da ɗaukaka falillahi izzatu jami'a ai fi dunya wal akhirati fala فلا تنال منه إلا بطاعته فليؤطيه duk wanda yake son izza to yayi biyayya ga Allah subhanahu wataala fala tunalu saboda ba a samun izza din minhu daga gare shi illa bi ta'ati sai da bin sa ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu ya'lamuhu Allah subhanahu wataala yana sane da kalmomi daɗaɗa wa huwa la ilaha illa Allah wa nahawa da makamancinsu duk abubuwa na ibada sun Allah subhanahu ta'ala idan aka aikata yana dage su zuwa sama ya yi musu sakayya a can sama shine ilai ya sa'adul kalimu tayyibu a nan bai ce a tayyibatu ba saboda alkalimu din ko da jam'i ne to ismu jinsi ne shi ismu jinsi idan ya zamanto jam'i za ka mishi larabcin mufradi ne misali in ka ce alkalimatu guda daya in ka cire ta din ka ce alkalimu kalmomi jam'i amma za ka mishi larabci irin na mufradi muzakkari wanda kuma ja'izi ne ka mishi larabci ta anisi amma kaɗan ne shi sau kusan ma ƙurani ma bai zo ba a cikin ƙurani ma bai zo ba misal innal baqara tashabaha alaina bai ce tashabahat alaina ba tashabaha bai ka ce tashabahat ba to shine ilayya sadul kalimu tayyibu bai ce ilayya sadul kalimu tayyibatu ba wal amalu salihu yarfa'uhu yaqbaluhu aiki wanda yake salihi kuma Allah yana dage shi zuwa sama ya karbe shi wallazina yamkuruna makarati sayyati wadanda suke shirya makirce makirce munana bin nabi wa annabi fi darin nuduwa a gidan naduwa min taqyidihi na a daure shi ne au qatlihi ko a kashe shi ne au ikhrajihi ko a kore shi kama zikira fil anfal kama yadda aka ambata cikin suratul anfal lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani wa makru ulaika a makircin wayannan huwa yaburu yana ya haliku yana halaka yana halaka ba inda zai tafi wallahu khalaqakum min turabin Allah subhanahu wataala ya halice ku daga ƙasa bi khalqi abikum adama minhu da halittan babanku annabi adam daga gare shi summa min nutfatin ai maniyin sannan daga nutfa bi khalqi dhurriyyatihi minha da halittan dhurriyyarsa daga ita summa ja'alakum azwajan dhukuran wa inasan sannan sai ya mayar da ku mutane kala daban-daban zauci shi da asnafan wasu maza wasu mata wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmihi babu wata mata mata da za ta dau juna biyu ko ta haihu sai da sanin sa min din zaida ne saboda ya kawo ma asalin sa wa ma ta hamilu unsa ne unsa din fa'ilin ta hamilu din ne illa bi ilmihi hal ai ma'lumatan lahu sai sai ta kasance Allah subhanahu wa ta'ala yana sane وما يعمر من معمر أي ما يزاد في في عمر طويل العمر haka shi al-mu'ammar shine wanda ya dade a duniya ba za a karawa wanda yake da tsawon rayuwa rayuwa ba wala yunqasu ba za a rage ba min umrihi daga rayuwarsa ai zalika al-mu'ammar daga rayuwar shi wancan mai dadewan aw mu'ammarin akhar ko kuma wani daban ma illa fi kitabin huwa lahul mahfuz sai wannan karawan ko ragewan yana cikin lahul mahfuz inna zalika ala Allah yasir hayyin Allah subhanahu ta'ala ya haka din abu ne mai sauki a gare shi shine malamai suke cewa kamar yadda yaso a hadisi dada shekaru din shine sa albarka a ciki amma kowa iya adadin shekarun da aka kaddara ma aka kaddara masa ba zai ketare ba amma shi an kara wa wani shekaru ma'ana an albarkaci wannan shekaru a cikin yan shekaru kankani shi zai yi abu da yawa kamar irin abin da su alimamun nawawi suke yi shekaransa bai cika arba'in bai rasu amma ya cika duniya da ilimi ya wallafa majalladai da yawa wanda rana cewa a malamai magabata in ba kamar irin su al'imamu shi'ula ba babu waɗanda suke da yaran ta irinsa yaro ne matashi ya rasu duk irin da tattafan da ya wallafa ta shi albarkar rayuwa shi ne wanda ya zo a hadisi sada zumunci da kyautata wa 'yan uwa yana sa rayuwa ta tsawaita ma'ana a albarkaci rayuwar wa ma yastawil bahran Allah ya ce koguna guda biyu ba sa daidaita haza azubun furatun shadidul uzuba wannan ruwa ne mai gardi mai gardi sosai ma'ana furatun din sifa ce na az daga muradifinsa ana cewa mai gardi furatun ana cewa kuma mai gardi azkun amma wanda aka ce mishi furadun din yafi shi yasa yace solidul uduba sa'igun sharabuhu shine ma'anan azkun din kenan wanda zai yiwu a tashi shurbuhu za a iya shansa wa hadha milhun ujazun shadidul maluha shi kuma mai dandanon gishiri wanda ba zai yiwu a shashi ba wa min kullin minhuma a kowanne daga cikin nau'o'in koguna guda biyu ta akuluna lahaman fariyan kuna cin nama danye kuwa sama shine kifi a kowanne ana samun kifi wa tastakhrijuna min al-milhi wa qila minhuma sannan kuna fitarwa daga kogin da yake da ɗanɗanon gishiri wasu kuma suka ce a dukkan biyun hilyatan kayan gwalagwalai talbasunaha waɗanda kuke sanya su hiyar lu'ulu'u wal marjan lu'ulu'i da marjani su ne suke fita wa tara tubsirul fulka a sufuna za ka ga jiragen ruwa fihi fi kullum minhuma cikin kowanne daga cikin nau'o'in koguna guda biyu mawakhira tamkurul ma tana tsaga ruwa ai ta shukkuhu tana tsaga shi bi jariha fihi muqbilatan wa mudbiratan bi rihin wahidati ta tayi gaba ta yi baya duka da iska guda daya litabtagu tatlubu min fadlihi ta'ala bi tijarati saboda ku nemi fadalar Allah madaukaki da kasuwanci ta hanyar amfani da waɗannan jiragen ruwa wal'allakum tashkuruna Allah ala zalika Allah za ku gode wa Allah akan wannan yulij yudkhilu Allah al-layla fi an-nahari fayazid Allah yana shigar da dare cikin rana sai ya karu wa yulij an-nahara yudkhiluhu fi al-layli ya shigar da rana cikin dare fayazid shi kuma sai ya karu wa sakhara shamsa wal qamara ya ya hore ya hore rana da kuma farin wata ya kawo da filin mudari'i da farko sannan kuma ya kawo mazi domin ya nuna cewa a rana, rana da farin wata din abu ne wanda suke tafiya bai ɗaya saɓanin shigar da dare da rana abu ne abubuwa ne daban-daban ta shi tsaye ce wa sakhara shamsu wal qamara da asiga ta mazi kullum minhuma yajri fi falaki kowanne daga cikin su yana tafiya a falakin sama na hanyar da yake bi yake tafiya da ajalin musamman a yawon kiyama zuwa wani ajali da aka ambata za su daina fita za su daina tafiya shi da ranar tashin alkiyama zalikumullahu rabbukum nemi muku wannan gaba daya shine Allah ubangijinku lahul mulku shi yake da sarauta wallazina tad'una ta'buduna min dunihi ay ghayrihi wa huwa al-asnam waɗanda kuke bautawa waninsa ma yamlikuna min kitmirin ba sa mallake da kitmiri kitmiri lafafatun nawa shine wannan farin abin nan da yake rufe yake rufe da yake rufe da dan dabino shine kitmir haka ce nakir kuma shine dugon nan dis wanda yake gefensa wanda idan aka shuka ɗan tanan ne yake tsira sannan aka ce fatil kuma wannan tsagun da yake kwance a kan ɗan dabino ɗin kamar da muka bayyana daga baya ana kwatanta abu kaɗan ne abin da bai kai ya kawo ba ko da wannan ne ba sa mallake da shi in ta du'uhum la yasma'u du'a'akum in kuka kira su ma ba za su ji ba za su ji kiran kiran kudin ba la yasma'u du'a'akum din jawabi ne na sharti indin shi yasa ya mishi jazama walau sami'u ko da ma sun ji faradan in muka kaddara cewa ma suna ji sun ji mastajabu lakum ma ajabukum ba za su an ba za su an samu ku ba wa yawmal qiyamati ranan tashin alkiyama yakfuruna bi shirkikum za su zo su kafircewa bi ishrakikum iyyahu ma Allah shirkan da kuka yi da su tare da Allah ay yatabarra'una minkum wa min ibadatikum iyyahu za su muku tawaye za su yi wa bauta muku tawaye wala yunabbi'uka wala yunabbi'uka babu wani wanda zai iya baka labari bi ahwali daraini da halayyan waɗannan gidaje guda biyu mislu khabiri kamar ƙwararre wanda ya san harkar shine alimin masani wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukaki saboda shine ya san su gaba daya ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku mabukata ne zuwa ga Allah bi kulli hal cikin kowanne hali wallahu huwal ghani min khalqihi Allah shine mawadaci daga halittansa alhamidu sannan kuma almahamudu abin godiya fi sun'ihi bihim wajen wajen abin da yake musu din in ya sha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in yaso zai tafiyar da ku ya zo da wani halitta sabu badalakun maimakon ku wa ma zalika lillahi bi aziz shadidin wannan kan hakan ba wani abu bane mai wahala mai tsanani akan Allah mai sauki ne wala taziru nafsun waziratun asimatun ai la tahmilu rai mai zunubi ba za ta dauki wizra nafsin ukra zunubin wata rai daban ba wa in tad'u nafsun musqalatun bil wuzri idan rai wacce aka aka daura mata nauyi shine musqala ila himliha tai ta kira wata rai din ta dauki nauyin da yake kanta na zunubi minhu ahadan ta kira wani akan ya zo ya dauki liyahmila ba'dahu dan ya dausha ce zunubin da take dauke da shi la yuhmal minhu shay'un ba za a dauki komai daga gare shi ba walau kana almad'u ko da wanda aka kira shi ya zo ya rage wannan zunubin ya dauka za kurba qarabati makusanci ne ba zai yadda ba kal abi kaman uba wa walibini da da wa wa adamul hamli fi fi shaqaini hukumun minar dadi rashin daukan nan a bangarori guda biyu duka hukunci ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala inna ma tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ay yakhafunahu wa ma ra'awfu yace kai kana gargadin waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu ne da gaibi ai suna tsoron shi kuma ba su gan shi ba li'annahum almuntafi'un bil inzar saboda su ne masu amfana da gargadin waɗanda suke tsoron Allah ba su gan shi ba din to su ne masu amfana da gargadin kuma su ne masu tsoron ubangijin su wa aqamu salata atafina zuwa ga a yakshawna kan kamar ya ce inna ma tunziru allazina aqamu salata ne tana gargadi ga waɗanda suke sai da sallah a damuwa suke dawwamar da yinta wa man tazatta tatahhara min ash-shirki wa ghayrihi wanda ya tsarkaka daga shirka ko waninsa fa inna ma yatazakka li nafsihi yana tsarkaka dan kanshi ne fa salahuhu muktasun bihi wannan gyaruwan nashi ke bantace ne da shi wa ila Allah al-masir al-marji'u makoma zuwa ga Allah yake fayujzi bil amali fil akhirati ko fayujza bil amali fil akhirati sai ayi sakayya da aikin da aka yi a lahira ko kuma yayi sakayya aikin da aka yi a lahira wa ma yastawi al a'ma wal basir al kafir wal mu'min kafiri wanda aka shabbaha shi aka kamanta shi da makafo da kuma mumini wanda aka kamanta shi da mai gani ba za su zama iri ɗaya ba walan zulumatu alkufru walan nuru hakanan duhu da aka shabbaha shi da kafirci da kuma haske da aka shabbaha shi da imani ba za su zamanto ɗaya ba walan zillu walan haruru hakanan inuwa da tsananin zafi ba za su daidaita ba aljannatu wan naru kenan aljanna da wuta wa ma yasawil ahya wal amwat almu'minuna wal kuffar mumunai da kafirai ba za su daidaita ba an shabba mumunai da rayayyu an kuma shabba kafirai da matattu wa ziyadatu la fi salasati ta'hidu da aka maimaita ƙarin laɗin a cikin waɗannan wurare guda uku ta'kidi ne waɗannan wuraren aka ce wala zulumatu wala nuru maimakon wala zulumatu wala nuru haka ce wala zillu wala haruru maimakon wala zillu wala haruru haka nan wa ma yasawi al ahya wal al amwat maimakon wa ma yasawi al ahya wal amwat ta'kidi ne inna allaha yusmi man yasha hidayatahu allah zai jiyar da duk wanda ya so ya shiryar da shi fa yujibuhu bil imani sai ya ansa mishi da imani wa ma anta bi muslimin man fil quburi ay al kufar kai san baka zamo mai jiyar da waɗanda suke cikin kaburruka ba ya shabbaha kafirai ne da waɗanda suke cikin kaburruka shabbahahum bil mauta ya shabbaha su da matatu ne fa fa yujibun ka ka jiyar da su su ansa ba za ka iya yin haka ba wannan yana nufin shiriya yana gun Allah subhanahu wa ta'ala wannan baya nuna ba a ji ba a jiyar da matatu saboda anan daga babin tashbihi ne ba daga babin hakika ba ne saboda dalilai da yawa suna tabbatar da wannan cewa ana jiyar da matattu ko matattu suna jin maganan waɗanda suka ziyarce su cikin waɗannan dalilai din hadisin da manzo sallama yake cewa idan aka binne mamaci ana dawowa mamacin yana jin karan abin nan tafiyan takalmansu ko takun takalmansu daidai lokacin da kuma yake jin zuwan mala'iku kaga wannan yana nuna yana jin abin da yake wannan halin haka nan ma'aiki ya kira kafiran da aka kashe su a badar har sahabbai suka ce yaya za ka kira matattu sai ya ce ai ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa musu ba saboda haka dalilai da yawa ne saboda haka a nan babi ne na tashibihi in ma anta illa nadhirul munzirul lahum kai kawai me yi musu gargadi ne inna arsalnaka bil haqqi bil huda mun aiko ka da shiriya bashiran man ajaba ilaihi me bisharan wanda ya ansa wa nadhiran man lam yujib ilaihi da me gargadin wanda bai ansa ba wa in ma min ummatin babu wata al'umma illa khala salafa fiha nadhir sai da mai gargadi ya zo ya wuce daga ciki da nabiyun wani annabi yunziruha wanda zai mata gargadi wa in yukazzibuka idan suka karyata ka ai ahlu makkata in maka suka karyata ka faqad kazzaba alladhina min qablihim wayanda suka gabashe su sun karyata su ma ai sun karyata manzannin su sai ya cire mafulun bihidin ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati al mu'jizati manzannun su sun zo musu da mu'jizozi wa bizuburi sun zo musu da takardun sama ka suhufi ibrahim kaman takardun da aka ba wa annabi ibrahim wa bil kutubil munir sannan sun karyata littattafai masu haskakawa kuwa tauratu wal injil fasbiru kama sabaru fasbir kama sabaru kai hakuri kamar yadda su ma suka yi hakuri al-kutubu din al-kutubu din jami'i ne sannan sai ya ce al-munir maimakon al-munirati maimakon al-munirati sabanin larabcin da aka saba a jam'u tafsiri ana bashi sifa wanda yake mu'annasi ne shine suka yi tafsirijin sa akan cewa al-muniri din badali ne na alkutubi din badali ne na alkutubi din amma wannan kira'a da aka karanta kira'a ce wacce take shaza wa bi zuburi wa bil kutubil muniri din kira'a mutawatira wa bi zuburi wa bil kitabil muniri wanda sifa din ta zo daidai da musufi mausufi ya zamanto muzakkari sannan sifa shi ma yazo ya kasance muzakkari wa bil kitabil munir thumma akhadtu alladhina kafaru sannan na kama waɗanda suka kafirce bi takzibihim da karyata su manzannin fa kaifa kana nakiri yaya inkari na inkari alaihim bil uqubati wal ihlaki yaya kaga inkarin da na musu na yi musu uquba azaba da halakarwa ai huwa wasi'ul mawqi'ahu ya samu gurbin zamansa saboda su suka janyo alam tara ta'lam baka sani ba anna Allah anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna fihi iltifatun an ghaiba ya bar damirul ghaiba anzala din ya dawo damiri na jam'i takallumi fa akhrajna shine iltifatun an ghaiba din bihi da wannan ruwan muka fitar da samaratin ya'yan itatuwa mukhtalifan alwanuha launoninsu suke daban-daban ka akhdar wasu koraye ko kamar korewa hamar da ja wa asfar da kuma yalo wanda ya kode wa gairiha da waninsu wa minal jibali wa minal jibali judadun wa minal jibali judadun sannan kuma mun fitar daga duwatsu ko kuma wa minal jibali daga duwatsu judadun akwai akwai waɗanda suka kasance hanya jam'u judda tariku fil jabali wa ghairihi hanya akan dutse wanda ake bisa shine wa minal jibali daga duwatsu akwai judadun akwai hanyoyi akwai waɗanda ake samun hanyoyi a kansu akwai ko kuma akwai wanda suka kasance hanyoyi duwatsun da za a yi hawa saman a yi ta tafiya shekara da shekaru ko watanni in aka gama tafiyan da za a yi sai a sauko akwai irin wayannan duwatsu sannan kuma akwai duwatsun da ba zai yi a hau kansu a yi tafiya ba bidun farare wa humrun jajaye wasu furun da kuma waɗanda suke yalo kala-kala muktalifin alwanuwa launinsu su waɗannan duwatsu iri-iri sun bambanta bishiddati wa zafi da tsanani ƙarfi da kuma rashin ƙarfi wa garabi busudun atufun ala judadun an asabi ne yake zuwa ga judadun ɗin wannan shine irabin da shi yayi amma zahiri an yi atafinsa ne zuwa ga bidun din kamar ya ce wa minal jibali judadun bidun wa humrun wa gharabi busudun sai da ya ce wa humrun din sai ya ce muktalifun alwanuha wannan muktalifun alwanuha din zai kasance mutarida ne sannan wa gharabi busudun ya zama to atashi zuwa ga bidun wa humrun wa gharabi busudun wannan irabi shi ya fi dacewa shi da yake wa gharabi busudun din yayi atafin gharabi budin zuwa ga jududun din ne saboda ya fassara gharabi budin a matsayin duwatsu ne ba a matsayin launi ba alhali garabi bududin laraba suna kawo shi a matsayin launi ne a matsayin sifa ne suke kawo shi in suna so abu su ce baki kiran ko bakake lu shi ne suke kawo wannan shi yasa yace sukuru shadidatu sawadi duwatsu waɗanda suke da tsananin baki yukalu kafiran so da yawa ana cewa aswadun garbi wa kalilan wani lokaci kuma ana cewa garbibu garbi garbibul aswad to shi wannan garbib din shi aka yi wa jami'i aka mai da shi gharabibu sud ma'anan kace gharabibu sudun bakake kiran kamar ya ce bidun wa humrun wa gharabibu sudun farare jajaye da kuma bakake kiran to wannan irabi ya fi da a yi irabin sa wa garabi usulun din ya zama matufun ala jidadu duk da yana da waje haka din ma za iya za iya asashin sa zuwa ga wannan wa minan nasi wad dawabi wal an'am daga cikin mutane kuma asafi zuwa ga wa minal jibali da aka gama bayanin sama da sama da ruwa da abin da ake fitarwa daga ruwa aka yi bayani akan duwatsu sai aka zo aka fara bayani akan mutane wa minan nasi daga mutane wadawabi da dabbobi wal an'ami wal an'ami da dabbobin da ake cin naman su ne wal an'am wadawabi kuma sauran dabbobi da ake amfana da su muktalifun alwanuhu akwai abin da wanda yake launinsa launinsa ya saba su ma iri daban-daban ne mutane iri daban-daban dabbobi da ake amfani da su iri daban-daban waɗanda ake cin namun su ma iri daban-daban sai anan bai ce muktalifun alwanu ha ba saboda bai bayyana wani abu takamanni wanda yake shi ne yake da wannan damirin ba to domin haka a irin wannan waje za ka iya annasawa duba zahiri kuma za ka iya annasawa zakarawa duba duba takdiri shi yasa baya da ya ce samaratin din samaratin din ya kawo ya kawo sunan sai ce muktalifan alwanuha muktalifan alwanuha sannan da ya ce wa minal jibali ma wa minal jibali wa minal jibali ya ce bidun wa humrun ya ce wa humrun sai ce muftalifun alwanuha alwanuha zai koma kan humrun din sannan da yace wa minan nasi wal wadawaji wal an'ami sai yace mukhtalifun alwanuhu mukhtalifun alwanuhu bai ce mukhtalifun alwanuha ba kazalika ay kaktilasi simari wal jibali yadda 'ya'yan itatuwan da suke tsira bayan ruwa ruwan sama ya sauka suke daban-daban duwatsu suke daban-daban haka mutane da dabbobi su ma suke daban-daban kamar ya ce wa minan nasi wadda wafi wal an'ami shay'un mukhtalifun alwanuhu shay'un mukhtalifun alwanuhu inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama al-ulama din shine fa'ili ai inna ma yas inna ma yakhsha al-ulama Allah sai dai in ka kawo kas'a maksuri maksur da maksurun alaihi to shine ake so in inna ma ya zo maksurun alaihi din ka jirkinta shi kamar ka ce kafarna khashiyatan lahi ala ulama'i mun takaita tsoron Allah akan malamai ma'ana malamai ne kadai waɗanda suka san Allah su ne suke jin tsoronsa. saboda ba za ka ji tsoron abin da baka san shi ba to a lokacin da ka kawo maksurun alaihi da innama to dole ne ka jirkinta shi ka kawo shi a ƙarshe to saboda wannan ne aka jirkinta fa'ilin aka kawo shi kuma a maf'ulin a farko bi khilafil juhali ka kufari makkata sabanin jahilai waɗanda ba su san Allah ba ba za su ji tsoron Allah ba inna Allah azizun fi mulkihi Allah mabuwayi ne mai rinjaye cikin mulkin sa ghafurun li dhunubi ibadihi ibadihi almu'minin mai gafarta wa zunuban bayin sa mu'minai ne innal ladina yatluna yaqra'una kitaballahi wadanda suke karanta littafin Allah wa aqamus salata suka tsayar da sallah adamuha suka dawwamar da tsayar da ita wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan suka kyautar da abin da muka ba su ko wani daga cikin abin da muka ba su a ɓoye da bayyane zakatan wa gairaha zaka ne zaka ko waninta yarjuna tijaratan lan tabura ta halika suna sa ran samun ribar wata kasuwanci ko wani kasuwanci wanda ba za ta halaka ba ma'ana ba za ba asara a ciki liyosiyahum ujurahum sawabu a'malihim mazkura domin ya cike musu da ladan ayyukan su wadanda aka ambata wa yazidahum min fadlihi ya kara musu daga fadalarsa innahu ghafurun li dhunubihim shakurun li ta'atihim shine yawan gafara ne ga zunubansu kuma mai yawan godiya da biyayyansu wallazi auhayna ilayka min alkitabi alquran wannan abin da muka maka wahayi na qur'ani huwa alhaqqu shine gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi taqaddamahu yana gaskanta abin da ya gabace shi min alkutubi na littattafai inna allaha bi ibadihi la khabirun basir lalle ne Allah a masanin bayinsa ne ne duba bayinsa ne alimun bil bawatini wa zawahiri masanin batini ne da zahirin bayinsa thumma awrasna a'tayna alkitaba alqur'ana sannan muka bawa muka ba muka ba da qur'ani alladhina istafaina min ibadina ga waɗanda muka zaba daga bayanmu wa hum ummatuka sune al'ummarka ومنهم ظالم لنفسه بالتقصير بالعمل به cikin su akwai wanda ya zalunci kansa ta hanyar ta hanyar a gazawa da aiki da shi wa minhum muftasidun ya'malu bihi a aghlab al-awqat cikin su akwai wanda galibin lokuta yana aiki da shi wa minhum sabiqun bil khairati yadummu ila al-amali at-ta'lima wal irshada ila al'amal sannan kuma a cikinsu akwai wanda ya rigaya da alkhairai gaba ɗaya bayan yana aiki da shi yana karantarwa ya haɗa wa aikin karantarwa sannan kuma ya haɗa wa shiriyar kuma aiki da shi bi izinillahi bi iradatihi da nufinsa zalika ai irasuhum alkitaba gadar musu da littafin huwal fadlul kabir shine fadala wanda yake mai girma ya ambaci makamai ne guda uku fa minhum zalimun li nafsihi maqamul islam wa minhum muftasidun maqamul iman wa minhum sadiqun bil khairati bi idhnillah cikin ukun gaba daya a mahaddata da makaranta babu na banza shi sa malaman tafsiri suka ce zalika din yana komawa kansu ukun gaba ɗaya ne zalimin li nafsihi din da muftasidun din da sabiqun bil khairati din dukan su yake komawa huwa al fadl al kabir jannatu adnin iqamatin al jannar dawama jannatu adnin badali ne zuwa ga al fadl al kabir din ko bayaninsa sa idan baka san me ake nufi da wannan fadala ba me ake nufi da wannan fadala mai girma ba aljanna ta dawwama yadkhulunaha as-salasa su ukun nan sun asnaf ukun nan gaba daya suke shiganta bil bina'i bil fa'il yadkhulunaha yadda jumhur suke karantawa sannan walil maf'uli jannatu adnin yudu yudkhalunaha yudkhalunaha shine bilbina'i lil maf'uli kenan wannan qira'a ce ta Abu Amr bin Basri shi kadai jannatu adnin yudkhalunaha yudkhalunaha khabaru jannati yace jumlar khabar ne na jannat المبتدا خبر جنات المبتدا wanda ya zamanto mubtada jannatu adinin din mubtada khabar din wannan mubtada ya dukhuluna ha ko yudkhuluna yuhallawna khabarun sani khabar ne na biyu shi ha ciki za a musu ado min ba'di asawira daga wasu auroro na hannu min zahabin na dinari wa lu'ulu'in da kuma lu'ulu'u ko ka ce wa lu'ulu'an mun bayyana cikin suratul hajji a nafi nafi'u da da asim su suke karantawa da nasaba min zahabin wa lu'ulu'an jamhur sun karanta min zahabin wa lu'ulu'in a tafi atafi zuwa ga zahabin din muraffa'in bizahab wanda aka hada shi aka sirka shi da dinari wa libasuhum fiha harir tufafin su a cikin wanda suke sanyawa shine alhariri wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan jami'ahu suka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki gaba ɗayansa inna rabbana laghafurun lidhunubi shakurun lita'a lalle ne ubangijinku ubangijinmu mai yawan gafara wa zunubai ne mai yawan yabawa ko godewa biyayya gare shi allazi ahallana daral muqamati ay al iqamati wanda ya saukar da mu a gidan dawwama min fadlihi saboda fadalarsa ko daga fadalarsa la yamassuna fiha nasabun ta'abun wani wahala ba zai shafe mu ba a ciki wala ya masu na fi halogobin hakanan a gajiya iya'un mina ta'ab gajiya daga wahala din a sababin wahalan ba zai shafe mu ba da adami taklifi jiha saboda babu ibada a ciki wa wa zikru sani a tabi'u lil'awwali litasrihi bi nafihi an ambaci sifa na biyu wanda zahiri yana bin sifa na farkon ne saboda a bayyana cewa duka biyun babu ma'ana nasab din wahala ne shi kuma lughub din shi ne gajiya daga wahala kai wani aiki mai wahala ka gaji shi ne lughub to gajiyan babu kuma aikin mai wahalan da zai janyo gajiyan shi ma babu saboda haka ne aka kawo lafazzuka guda biyu duk wanda zahirin su yana bada ma'ana na gajiya ta abu gajiya sannan lugu gajiya daga aiki mai wahala domin a nuna duka biyun babu shine aka kawo su wallazina kafaru lahum naru jahannama wanda suka kafirce suna da wutan jahannama za a sa su wutan jahannama la yuqda alaihim bil maut ba za musu hukuncin mutuwa ba ko ba kaddara musu mutuwa ba sai mutu balle su mutu yastarihu su futa wala yukhaffafu anhu min azabiha tarfata ayni sannan ba za sassauta musu da azaban ta ba ko da kiftawan ido ne kazalika kama jazainahum kamar da muka musu sakayya yujza kullu kafuri za a yi wa duk wani mai yawan kafircewa Allah sakayya bilya'i da ya wannan sira ce ta abu amrin al-basri shi kadai wan nunin maftuhati an karanta da nunun mai fataha ma kasri zai wa nasbi kulla shine kazalika najzi kulla kafuri qira'atu jumhur wa hum yastarikhuna fiha yastaghithuna bi shiddatin wa awilin suna ihu suna neman agaji da tsanani da kuma ƙara shi ne awi murya wanda murya abin tausayi irin muryan wanda ake azabtarwa shi ne ake cewa awi ya na suna cewa rabbana akhrijna minha ya ubangijin mu ka fidda mu daga ciki na'amal salihan in ka fidda mu za mu yi aiki salihi ghairar da kunna na amal ba yin aikin da da muka kasance muna aikatawa ba fa yuqalu lahum sai a ce musu awalam nu'ammirkum ma waqtan yatazakkaru fihi ba mu ja ba mu ja rayuwarku zuwa wani lokaci wanda ya tazakkaru fihi man tazakkara duk wani wanda yake da tunani ko mai wa'azantuwa zai iya zai iya wa'azantuwa tsawon wannan rayuwa ko lokaci ba waja'akumun naziru sannan kuma manzo ya zo muku mai gargadi ar-rasulu manzo ya zo muku fama ajabtum ba ku an sami shi ba fazuku ku dandana fama lizalimin al-kafirin min nasir kafirai ba su da wani mai taimako ya dafa azaba anhum wanda zai dauke musu azaba inna allaha alimu ghaibi samawati wal ardi Allah subhanahu ta'ala masanin gaibin sammai da kasai ne innahu alimun bi zati suduri shi masanin abin da ke cikin zukata ne bi mashir kulubi fa fa ilmuhu bi ghairihi aula saninsa da wani hakan shi ne ma ya fi bin nazari ila halin nasu idan aka duba mutane in aka kwatanta da mutane shi ne wanda ya san abin da ke cikin zukata to ya san sauran abubuwa din shi ne ya fi sauki huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi shine wanda ya mayar da ku khalifofi a doron kasa jam'u khalifa ay yakhlufu ba'dukum ba'dan wasu ku suke suke wakiltan wasu wasu su tafi wasu su zo faman kafara minkum fa alayhi kufruhu wanda ya kafirce daga cikin ku kafircin sa yana kansa ne ai wa balu kufrihi sakamakon kafircin sa yana kansa wala yazidu al-kafirina kufruhum inda rabbihim illa makta sannan kafirai kafircinsu ba zai kare su komai ba wajen ubangijinsu sai fushi ghadban sai ghadaban fushi wala yazidul kafirina kufruhum illa khasaran lil akhirah kafircinsu kafirai ba zai kare su komai ba sai asaran lahira قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون كسند كسند abokanan tarayyanku waɗanda kuke bautawa ta'buduna min dunillahi ay ghairihi wa humul asnam alladhina za'amtum annahum shuraka shuraka ashuraka ullahi ta'ala wanda kuke da'awa kuke tsammanin su tarayyan Allah madaukaki ne haruni wannan yana aiki karfafa ma'anan ara'aytum din ne saboda ara'aytum din shi ma ma'anan sa aka jiruni sai ya fito da ma'anansa kuma na yace aruni aka jiruni ku sake bani labari ko ku nuna mini ma za khalaqu min al-ardi menene wayannan gumakan suka halitta daga ƙasa am lahum shirkun shirkun sharikatun ma'alla ko kuma suna da tarayya tare da Allah ne shi halki samawa cikin halittan sammai sun haɗu da Allah ne sun halici sammai am atainahum kitaban ko mun ba su wani littafi ne fa hum ala bayyinatin fa hum ala bayyinatin hujjatin minhu suna kan wata hujja minhu daga shi wannan littafi ko a sababin saukan wannan littafi bi an bi an bi anna lahum ma'i cewa tare da ni sharikatun suna da tarayya la shai a min zalika babu wani abu a wayannan abubuwa wanda ya wakana bal in ma ya idu zalimuna alkafiruna kafirai ba sa wa ba'aduhum ba'adan junansu alkawari illa gururan batilan sai alkawari na ƙarya bi kaulihim da suke cewa al'asnamu tashfa'u lahum gumaka suna musu suna suna musu suna musu ceto a nan akwai kira'ar da shi mawallafin bai ambata ba shi ne fahim ala bayyanatin fahim ala bayyanatin ala bayyanatin ala bayyanatin wanda abu amrin basri abu amrin al-basri da ibnu kasir da haf suka karanta fahim ala bayyanatin da ifradi shuba da jamhur sai suka karanta da jam'i fahim ala bayyanatin fahim ala bayyanatin minu ibnu kasir da abu amrin al-basri da haf إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله سبحانه وتعالى yana rike da sammai da kasai saboda kada su fado ai yamna uhuma min zawadi yana hana su gushewa da fadowa wala illa muqassan zalata wallahi idan suka gushe suka gushe ma amsakahuma yumsikuhuma min ahadin ahad din fa'ili ne ya mishi jarra da min ai in in amsaka huma ahadun min ba'dihi babu wani wanda zai iya rike su waninsa ai siwahu waninsa innahu kana haliman ghafura shi ya kasance mai yawan hakuri ne mai yawan gafara da shi ta akhiri iqabil kufari wajen jirkinta azabtar da kafirai wa aqsamu ay kufaru makka kafiran makka sun rantse billahi da Allah jahad aymanihim gaya tajtihadihim fiha mutukar iyawar su cikin rantsuwar la in ja'ahum nadhirun wannan shine jawabul qasim din cewa idan wani ne gargadi ya zo musu rasulun wani manzo la yakununna za su kasance ahada min ihdal umami sun fi ɗaya daga cikin al'ummomi shirya al-yahudu wa nasara wa ghairi za su fi yahudu da nasara da wani su shirya ai ayya wahidi wa ayya wahidati minha za su fi kowace al'umma shirya lamma ra'au min takdidi ba'dihim ba'da yayin da suka ga su yahudawan da nasara suna ƙaryata junansu shine suka faɗi haka إذ قالت اليهود لعند يهودا كيشيوا ليست النصارى على شيء نصارى باسا كان كومي معنا سو كافرين وقالت النصارى نصارى كم في كيشيوا ليست اليهود على شيء يهودا باسا كان كومي معنا سو كافرين da suka ga hakan ne su kuma suka ce da mu aka saukar wa manzo manzo to za mu kasance mun fi kowace al'umma shirya falamma ja'ahum nadirun muhammadun sallallahu alaihi wasallama ma zadahum maji'uhu illa nufura yayin da mai gargadin manzon muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo musu hakan bai kara musu ba zuwan nasa bai kara musu komai ba sai gujewa taba'udan al-yahudi taba'udan al-huda nisantan shari'a istikbaran fil ardi anil imani maf'ulun lahu saboda girman kai a doron kasa saboda girman kai a doron kasa ma'ana bai kara musu komai ba sai gujewa saboda nuna girman kai a doron kasa a ce su ne sun yi imani sun gaskanta wani shi yasa yake mafulun da hudu wa makaran da amali sayi hakanan saboda makircin wani aiki makirya makircin aiki mummuna min shirki wa ghairi na shirka da wani sa wala yahiqu yuhitul makru sayyi'u makirci mummuna ya sifanta makircin ne da mummuna wanda dama abu ne mummuna illa bi ahlihi sai ga masu shi waɗanda suka shirya shi huwal makiru shi ne wanda ya shirya makirci shi zai kewaye zai halakar wa wasful makir bi sayyi aslun yace sifanta makirci da mummuna yace asali ne saboda dama makirci din shirya makircin abu ne mummuna a nan ya ce wala ya ke kulmakuru sayi'u ne saboda wani lokaci aka iya samu almakuru ne amma ba sayi'u ba ne shi ne mutum ya shirya maka makirci kai kuma ka shirya masa saboda ka tsira daga makircinsa shigen ayoyin da muka fassara ire-iren su wadda za su sayi'atin sayi'atun mislu ha irin wannan ko wa makaru wa makaralla irin wannan to shi yasa anan ya sifanta almakuru din wanda yake halakar da me shi din shine as-sayyi'u shi yasa yake wa wasful makri bi sayyi'i aslun wa idafatuhu ilayhi idafan makru kuma zuwa sayyi'i din shine shine wannan wa makra sayyi'i makra mudafun as-sayyi'i mudafun ilayhi kila isti'malun akhar wani isti'mali ne daban ma'ana ba asali bane shi kuddira fihi mudafun aka kaddara mudafun a ciki hazaran min al-idafati ila sifati saboda gujewa idafa zuwa sifa kada abu ayi idafansa zuwa sifarsa ko irinsa ko abu mai kama da shi misali kace استكبارا في الأرض ومكرا ومكرا ومكرا مرتكب السيئة in ka ce wa makara ɗin ka kaddara mudafun ka kaddara mudafun tukuna wannan mudafun ɗin shi ne zai zamanto mudafun ɗin wannan a sai ɗin ba makara ba shi ne takdirin idafa kenan fahal yanzuruna yantaziruna akwai abin da suke jira ne illa sunnatul awwalina sunnatul lahi fihim min ta'abidihim بتكذيبهم رسلهم sunnar Allah a kansu na azabtar da su saboda sun karyata manzanninsu ma'ana wannan shine abin da su ma suke jira tunda sun karyata manzansu falan tajida li sunnati llahi tabdila ba za ka sama wa sunnar Allah canji ba walan tajida li sunnati llahi tahwila haka nan ba za ka sama wa sunnar Allah juyawa ba أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقه بذا بذا تنجا عذابا قولن سبا sannan ba za a juya zuwa wanda bai cancance shi ba a walam yasiru fil ardi ba su yi tafiya ba a doron ƙasa fa yanzuru su duba kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya aka yi da su wa kanu ashadda minhum quwwatan kuma sun fi su tsananin ƙarfi fa ahlakahumullahu Allah ya halakar da su bi takzibihim rusulahum da ƙaryata su manzannin su wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in babu wani abu samsam da zai gagari Allah yasbiquhu ya wuce gabansa wa yafutuhu ya kubce mishi fis samawati abin yana cikin sammai ne wala fil ardi ko abin yana cikin kasai innahu kana aziman ay bil ashiya'i kulliha Allah masanin komai ne kadiran alaiha sannan mai iko ne akan su gaba daya walau yu'afidu Allahu an-nasa bima kasabu min al-ma'asi da Allah yana rukun mutane da abin da suka aikata na sabo ma taraka ala jahriha ai al'ardi ba zai bari a kan doron ƙasa min dabatin na samatin ta dibbu wani halitta wanda yake motsi naka ce na sama ana nufin duk wani halitta domin haka yana ɗaukan mutane da aljanu da mala'iku da komai shi ne wanda muka bayyana ake ce mishi sirru ɗin asalin sirrun da da shi aka yi halittan shi ne ake ce mishi na sama tadibbu alaiha na samatin tadibbu alaiha wani abin halitta da take motsi a kan ƙasa din walakin yu akhiruhum ila ajalin musamma ai yawmin qiyamati amma yana jirkin su zuwa wani ajali wanda aka ambace shi shine ranar tashin alkiyama fa iza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo fa inna allaha kana bi ibadihi basira ya kawo ismi na zahiri a wajen daliri ajalin nasu ya zo to Allah ya kasance mai duba mai duba bayinsa ne bai jazihim ala a'malihim zai musu sakai akan abin da suka aikata bi isabatil mu'minina wa iqabil kafirina da bawa mu'minai lada da azabtar da kafirai suratu yasin suratu yasin makiyatun au illa ta sauka ne a makka gaba ɗaya ko kuma a au illa kaulahu ko kuma faɗan Allah wai zaƙi da lahum an fiku al'aya au madaniya au ko kuma a au ko kuma ta sauka ne a madina sintani wa samanuna aya ana da ayoyi tamanin da biyu ne a nan da ya ce awo madaniya dinnan a cikin malaman fawasili babu malamin da ya ce suratu yasin ta sauka a madina kusan tana ɗaya daga cikin surori da aka yi ijima'in cewa ta sauka a makka akwai surori waɗanda ake sabani wasu ce a makka wasu ce a madina to ita suratu yasin din ba ta daga ciki adadin ayoyinta kuma a musahafi na kufa tamanin da uku ne kamar yadda ya zo cikin muktasar din nazima wa yasina kufin jaddatiha wa qum wasri a musahashin kufawa a jimun din jadda din uku ne a sannan fadin fiha din tamanin ne in ka rage ɗaya a uku din to shine zai baka biyu shine ma qabla ukhra zikiri sai zaman to 82 na sauran masahihi kenan ayar da kufawa suka kara din shine ya si din suka mai da shi aya sauran masahib kuma wakafi ne ba aya ba to da nan da wannan ne ya zaman to ayoyi 83 din a musahafin kufa nazalat ba'da jinni ta sauka bayan saukan suratul jinni bismillahir rahmanir rahim yasin Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wadannan harufa guda biyu ya ya da sin dinnan Allah shine ya san me muradin sa da shi wal qur'anil hakim ina rantsewa da qur'ani al al muhkim bi ajidin nazri ko kace al muhkam wanda a aka saukar da shi da yakini aka tsara shi tsarin da babu kuskure kenan bi azibin lazimi da tsari na ban mamaki wa badi'il ma'ani wanda yake da ma'anoni na ba da mamaki ko fitattu waɗanda babu irin ina rantsewa da qur'ani innaka wannan yana jawabul kasni din ya muhammadu ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama laminal mursalina tabbas kasni kana daga cikin mursalai ala muta'alliqun bima qablahu ya allaku da abin da yake gabanin sa yana nufin da abin da khabar din farko din ya allaka gare shi din saboda ala siratil mustaqim din khabar ne na biyu kamar ya ce innaka laminal mursalina wa innaka ala siratil mustaqim ai tariqil anbiya'i qablaka kana kan hanyar da annabawa suke gabaninka a tauhidi wal huda hanyar kadaita Allah da shirya wata akidu bil qasami wa ghairihi da Allah ya akkada jumlar da rantsuwa da waninsa yayi rantsuwa sannan ya kawo inna na tauhidi ya kawo lamun kuma la minal mursalina sannan da jumla ismiyar a nan taukidat guda hudu ne farko jumla isliya kanta ta fi jumla fi'iliya ta akidi sannan aka kawo rantsuwa sannan aka kawo inna sannan aka kawo lamu shine taukidat kenan shi yasa yace bil qasmi wa ghairihi raddun li qawli al-kufari lahu ana mayar wa fadan kafirai a gare shi murtani ne da suka ce lasta mursala dinnan lasta mursala kai ba manzo bane ba aiko ka ba to shine Allah ya rantse wallahi innaka laminal mursalina tanzilul azizi tanzilul azizi fi mulkihi الرحيم بخلقه بخلقه خبر مبتدا مقدر خبر نينا وني مبتدا وند aka kaddara ai alquran tanzilul aziz rahim qur'ani din saukarwar Allah al'azizu ne da Allah al-rahimu, a saukarwansa ne shi ne ya saukar. Wannan kira'a ce ta ta a wasu ƙurrawu tanzilul azizul rahim wanda suka karanta tanzila ɗin hamza da kisa'i da ibn amir ashami da hamza da kisa'i da ibn amir ashami da kuma haf an asu suka karanta tanzilal azizir rahim a gunsu masdari ne na wani fi'ili mahzufi nazzalahu tanzilal azizir rahim sai shi uba da sauran qurra'u suka karanta tanzilul azizir rahim litunzira bihi qauman muta'alliqun bi tanzilu a kira'ar wayanda suka karanta da rufu'a kenan ya kasance muta'alliqun bi wannan tanzilu din a kirar wanda suka karanta tanzila kuma muta'alliqun ne ga fi'ilin da yayi wa tanzila din nasaba kamar ya ce nazzala alqur'ana tanzila alazizi nazzala litunzira bihi ya saukar litunzira bihi saboda kai gargadi da shi kauman wasu mutane mutanen ma unzira aba'u ba a yi wa iyayensu gargadi ba ai lam yunzaru fi fi zamanin fatarati ba musu gargadi ba a zamanin fatara ba aiko musu da wani manzo ba su ne farko a cikin su wanda aka aikowa manzo fa hum ai alqaumu su wayannan mutanen wanda ba saukar musu da manzon ba ghafiluna anil imani war rushdi sun gafala da imani da shirya ba su san su ba ma saboda rashin aiko musu da manzo din laqad haqqal qawlu wajaba ala aktsarihim bil azabi magana kalimar Allah ta kaddara ta tabbata a bisa yawancin su na azabtar da su fa hum la yu'minuna saboda haka ne ba za su imani ba ai al'aksar yawanci ba za su imani ba saboda an kaddara tun fil azal cewa su ‘yan wuta ne. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala anan ya faɗi sababin da yasa sababin da yasa suka zamanto ba su imani ba ne me ya hana su imani shine ce li anna ja'alna zaka kaddara lamu li anna abin nan li'anna ja'alna fi anaqim aghlala saboda mu mun sanya sarka wanda ake sawa wuya a wuyan su bi an tudamma ilaiha al-aidi a hada wuyan su da hannayen su din a daure li'annal li'annal gugul yajma'ul yada ila al-unuqi idan aka ce gulla larabci ghalla ana nufin a hada wuya da hannu a daure shi ne shi ne sarkan da ake hada wuya da hannu shi ne ake cewa a ghalal shi ne ake cewa a ghalal jam'in sa ne fahiya ai al'aidi hannayen da aka hada da wuyan su din aka daure majmu'atun ila al-azkani an hada da zakarin su jam'u zakan waliya majtama'ul lahayaini shine kasar makogoro ta baya shine karshen inda ake wankewa a alwala kenan shine akhirul zakan shine nan shine iyaka karshen tsawon tsawon fuska kenan shine za a hada hannayen da da wuyan su din zuwa ƙarshen a tsakaninsu sai a ɗaure fahim muku mahuna rafi'una ru'usahum suna ɗage da kawukansu la yastati'una khafdaha ba za su iya kasa da kawukansu din ba wa hadha tamthilun yace wannan buga misali ake yi wal muradu abinda ake nufi annahum la yuz'inuna lil imani su ba za su iya ba da kai wa imani ba wala yaqsiduna ru'usahum lahu ba za su sunkuyar da kansu ga imani ba kamar yadda wanda aka mishi dauri irin wannan to sai dai zira ido sama ba zai iya kasada ba zai iya kasada kansa ba to kamar wannan ne to shi yasa inna ja'alna fi anaqihim aghlalan din ya zo a matsayin sababi ne dalilin dalilin da yasa ba za su yi imanin ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya toshe zu ya toshe zuciyarsu yadda wanda aka hada hannayensa da wuyansa aka daure da sarka ba zai iya sunkuyawa ya kalli kasa ba to haka nan su ma ba za su iya sunkuyawa imani ba waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan bi fati sin wa dammiha fil mawdi'aini mun bayyana wannan kira'a a cikin suratul kaf kira'a ce ta sunafi'u da abu amrin al-basri da kuma ibn kafir da kuma riwaya ta shu'uba suke karantawa a wasu nan da can gaba ɗaya wasu kuma a can kawai a suratul kafi kadai ina waje Allah min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan ko suddan wa min khalfihim suddan mun sa wani abu wanda yake toshe yake toshe musu hanya ta gaban su da bayan su fa'azu shaina ma aka ce saddu din shi ne abin da zai toshe rari ko buli fa'azu shaina muka rufe su fahim la yubsiruna ba za su iya gani ba tamsilun aidan shi ma an buga misali ne li saddi turkil imani alaihi na toshe hanyoyin imani a gare su an toshe gabansu da bayansu kamar kai ne kake tafiya aka toshe hanya ta gaba aka toshe ta baya in kai gaba babu gun wucewa in ka koma baya babu gun komawa shi yasa yace fa gishaina mun rufe su ta kowanne ta kowanne hali ta gaba da baya fa hum la yubsiruna ba za su iya gani ba wa sawa'un alaihim saboda haka daidai ne a gare su duk wannan inna ja'alna da waja'alna min bayni aydihim duka suna nuna dalilin da ya sa ba su yi imani ba a ma'ana yana komawa fahim layu ne nuna din tukuna aka kawo da inna isti'inafan a lafazi daidai ne su a gare su a an zartahum ka gargaɗe su bi taqiqil hamzatayn a an zartahum wa ibdal saniyati alifan shine an zartahum yadda warshe yake karantawa wa tasiriya da kuma tasirinsa an zartahum yadda ibn kasir yake karantawa wa idkhalu alifin bainal musahhalati wal ukhra da kuma shigar da alif tsakanin musahhala da daya shine an zartahum yadda qalun da abu amr al-basri suke karantawa wa tarkihi da barin sa wannan alif din shine qira'atu ibn kasir da muka bayyana am lam tunzirhum ko ko baka gargade su ba la yu'minuna su dai ba za su yi imani ba saboda ba kaddara musu imanin ba innama tunziru yanfa'u inzaruka man ittaba'a dhikra alqur'ana kai zaka gargadi wanda ya bi qur'ani shine wanda gargadin kaɗin zai amfane shi wa khashiyar rahmanu bil ghaibi zaka gargadi wanda ya ji tsoron Allah a gaibinsa khafahu wa lam yarahu ya ji tsoron shi amma bai taba ganin sa ba fa bashirhu kamishi bishara ka abdi maghfiratin da gafara wa ajrin karim da lada mai karamci wa janna shi ne aljanna inna nahnu nuhil mauta mu ne nan muke rayar da matattu lilba'afi da tashi ya kawo nahanu saboda ya akkada jumlar ne bai ce inna nuhuyi ba inna nahanu nuhuyi mauta wa naktubu fil lawhil mahfuz mu ne nan muke rubutawa cikin lawhil mahfuz ma qaddamu fi hayatihim abinda suka gabatar suka aikata cikin rayuwarsu min khairin wa sharri na alkhairi da sharri da yujazu alayhi saboda a musu sakai a kai wa asarahum mastanna bihi ba'dahum sannan kuma za mu rubuta abinda wasunsu suka yi koyi da su suka daura su a kai ma'ana abinda su suka aikata za na alkhairi da sharri za a rubuta musu abinda suka daura wasu kuma a kai suka tafi wannan abin shi ma za a rubuta ko alkhairi ne ko kuma ba alkhairi ba wa kullu shay'in nasbuhu bi fi'lin yufassiruhu ahsaynahu wa kullu shay'in an shi nasaba ne da wani fi'ili wannan fi'ilin ahsaynahu din zai fassara shi yana nufin asali wa ahsayna kullu shay'in ne sai aka kaddamar da maf'ulun bihi din da batnahu mun kidaya kowanne abu mun san adadin sa fi imamin mubinin kitabin bayyinin wani littafi bayyananne huwa lawhul mahfuz shine lawhul mahfuz wa asarahum din yana nufin duk abin da mutum ya bari ya tafi ko na alkhairi ko na sharri ko ya daura wasu a kai ya tafi shi ma za a rubuta masa wadrib iji allahum masalan maf'ulu awwal ka buga musu ko ka sanya musu da wani masali wani misali mafuli ne na farko afaba mafulun sani shi kuma mafuli na biyu ne wannan misali shine ashabal qaryati antakiya mutanen antakiya ɗaya daga cikin garuruwa waɗanda suke asiya ijja'aha ila akhi ila akhirih badalu ihtimalin min ashabil qaryati yace badal ne badal ne na ihtimali in ka ce izja a halmursaluna yayin da wasu wasu manzanni wasu jakadai suka zo wa wannan alkarya dai ya zamanto badal din wannan masalan din ne ya ce wadrib lahum masalan sai ce izja a halmursaluna ko badal din ashabar karyati din sai ce izja a halmur saluna ai rusulu isa manzanni ne na annabi isa annabi isa ne ya ware wasu daga cikin waɗanda suka yi imani da shi sai ya aiko su alkaryan da ake ce ma antakiya iz arsalna ilaihi musunaini ka tuna yayin da muka aiko musu da mutane guda biyu shi ma badali ne na ishtimali من أصحاب القرية إذ جاءها بدلي لأصحاب القرية هكذا إذ أرسلنا بدلي لأصحاب القرية فكذبوهما إلى آخره سكا سكا قرية سهر زوا كرشي بدل من آه من من إذ الأولى yace iz arsalna din badal ne na iz dinnan na farko yana nufin iz ja'aha wanda shi kuma in ja haɗin badan ne na ashabar karyati fa'azzazna bi tafsiri wa tashdidi fa'azzazna fa'azzazna wannan riwaya ce ta shu'ba ya karanta fa'azzazna babu shadda jumhur suka karanta fa'azzazna kawwaina al-ithnayn sai muka karfafa mutane guda biyun da annabi Isa ya aiko su bisalisin da wani mutum na uku da wani jakada na uku faƙalu su ukun suka ce inna ilaikum mursaluna mu an aiko mu ne zuwa gare ku ba su kawo lamun ba nan ba su ce inna ilaikum la mursaluna ba suka ce inna ilaikum mursaluna kalu suka ce ma antum illa basharun misluna ku dinnan mutane ne irin mu saboda bashar din ana gaya wa mutum ɗaya ana gaya wa jam'i jam'i ana cewa bashar anta bashar ana cewa antum bashar kuma wajen tasniya kuma ana miki tasniya za ce antuma basharani kamar yadda ya zo a cikin qur'ani basharaini basharaini mislina a mufradi da jam'i yana zuwa da lafazi ɗaya amma tasniya ana yin sa وما أنزل الرحمن من شيء ألا الرحمن بيسوكر دكومي با إنما أنتم إلا تكذبون كودنا كريا كوي كتين قالوا سكتي ربنا يعلم أبيدم ينا سني جار المجر القسم wannan an mayar da shi ko yana gudana magudanar rantsuwa kamar da mun sha bayani akwai wasu abubuwa masu ƙarfi jumloli masu ƙarfi ake mayar da su a matsayin rantsuwa sai a kawo musu da jawabul kafin irin su Allahu la ilaha illa huwa sai aka ce la yaci ma'annakum haka nan wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la yubayyinunnahu qula tubayyinunnahu lin-nasi aka kawo jawabul kasri alhali su dun ba kasan bane ba rantsuwa bane وزيد التأكيد به وبالله على ما قبله لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون da farko cewa suke musu inna ilaikum mursaluna da suka zo suka ce musu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takzibuna suka bayyana inkarin su karara sai suka kara harfu tawkidi suka ce inna ilaikum la mursaluna shi ne wani balarabe wani ba'ajami ya tambaye shi yake mishi ku larabawa kuna ban mamaki kuna faɗan lafazi ɗaya kuna nufin ma'ana ɗaya sai ce mishi to kamar me kake nufi sai ce kuna cewa kama zaidu wani lokaci ku ce zaidun kama wani lokaci ku ce zaidun ka'imu wani lokaci za ku zo ku ce a inna zaidan ka'imun wani lokaci za ku ce inna zaidan la ka'imun ya kawo lafuzzuka irin wannan ya ce duk lokacin da ka ji balarabi ya canja lafazi ma'anan da yake nufi daban ne sai dai kai in baka iya larabci ka kasa fayyace ma'anar to shi ne fa'idan ilimin ma'ani ke na cikin ilimin balaga in ka san wannan a jimloli za ka fayyace abin da ake yi shi inna ilaikum mursaluna na farko shi idan ka zo za ka yi wa mutum magana wanda baka san da zai yadda ko ba zai yadda ba to a wannan lokaci za ka kawo harfu taukidi kwaya ɗaya ne shi ne inna ɗin kawai inna ilaikum mursaluna inna kawai suka kawo a wannan jumla ismiyyar suka kawo inna to amma lokacin da ka bayyana ya fito ya ce ƙarya ne bai yadda ba to saboda haka dole ne ka ƙara taukidi duk to saboda haka da suka ce ma antum illa basharun misluna wa ma anzala rahmanu min shay'in in antum illa takzibuna sai suka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursaluna to shi yasa za ku ga a wasu wurare Qur'ani yana sa lamul ibtida'i wani lokaci kuma zai cire misali wa inna ila rabbina munqalibuna wa inna ila rabbina la munqalibuna to duk daban-daban ne ana duba da suwa ake magana to in ka karanta ilmul ma'ani shine zaka san bambancin jumloli waɗanda aka ƙara wasu harufa ko aka rage ko bambancin jumla ismiya da fi'iliya da kuma bambancin wazanai wazani kowane wazani da ya zo yana ba da ma'ana daban kalu suka ce rabbuna ya adamu inna ilaikum la mursalun wa ma alaina illa al-balagh al-mubin at-tabligh al-bayyin zahir bil adillati al-wadiha mu manzannin nan jakadun annabi isa ba komai ne akan mu ba sai isarwa bayyananne da dalilai bayyanannu وهي إبراء الأكمه شيني وركدا وند أكا هالتشيشي مكافو والأبرصي وند يكي لتوتن كترتا والمريض إذا مدى اللافية وإياي الميتي دا راير دا متتشي قالوا سكشي إنا تطيرنا تشاءمنا بكم مومن شنفاكو لانقطاع المطر عنا بسببكم a sabibinku da kuka zo da ana mana ruwa yanzu ruwan sama ya yanke mana saboda haka ku kuka janyo yankewar ruwan sama la illa muqasam muna rantsewa idan lam in lam tantahu idan ba ku daina ba lanarjumannakum bil hijarati za mu jefe ku da dutse wala yamassannakum minna azabun alim wani azaba mu'limun mai radadi daga gare mu wallahi zai shafe ku kalu suka ce ta'irukum shu'umukum ma'akum cancin ku yana tare da ku bi kufurikum da kafircin ku ne a in hamzatu istifhami hamza ne na istifhami dakhalat ala in shartiyya ta shiga in shartiyya wa fi hamzatiha a cikin wannan hamza at-tahqiqu akwai tahqiqi shine a in kenan wa tafhili za ka iya tafhili shi ne ayin ayin wa wai da khadi alifin baina ha bi waje haiha wa bainar ukura a wajihi guda biyu na taƙiƙi da tafhili za ka iya sa alif tsakaninsu ka ce ayin zukirtum ko ayin zukirtum sa alif tsakaninsu da taƙiƙin riwaya ce ta hishaman riwaya ta Hisham an Ali bin Amir sannan kuma sakawa da tasiri riwaya ta su Kalun da kira ta su Abu Amr al-Basri zukirtum a in zukirtum wa istum wa kuwustum an tunatar da ku ne an muku wa'azi ne an tsoratar da ku wa jawabu shardi mahzufun jawabin wannan shardin an cire shi ai tatayyartum wa kafar wa kafartum wa huwa mahallu istifhami wannan mahzufin yace shine mahallin wannan istifhami kaman sun ce ne a tatayyartum a kafartum a kafartum yanzu za ku kafirce yanzu za ku canfa mu kamar sun fari haka ne shi ne a in zukirtum din sai aka cire jawabu sharti din wannan jawabu sharti shi ne mahallin wannan istifhari wal muradu bi tawbiq abinda ake nufi fawatar musu ne shi ne yanzu za yanzu za a tunatar da ku ko yanzu in an muku wa'azi ku kafirce a muku wa'azi ku kafirce irin faɗan da ake wa wanda yake jin magana bal antum qaumun musrifuna ku mutane ne masu barna mutajawizuna hadda bi shirkikum kuna wuce iyaka da yi wa Allah tarayya wa jaa min aqsa al-madinati rajulun huwa habibun najjar ana shi habib wanda an-najjar ne kafinta ne daga can nesa da gari ƙarshen gari ƙarshen garin wannan birnin antakiya sai wani mutum ya zo kana kad amana bin rusul shi yayi wa wayannan jakadun annabi isa din imani ya gaskanta su ya karbi sakon annabi isa a hannunsu wa manziluhu gidansa inda yake bi aksal baladi can ƙarshen gari ne yas'a yazo yana sauri yashtaddu adwan yana tafiya da sauri sauri lamma sami'a bi takdibil qawmir rusuli yayin da yaji labarin cewa wayannan jakadu na annabi Isa an karyata su kala sai yace ya qaumi tad'ul mursalina ya jama'ata ku bi wayannan wayanda aka aiko jakadun annabi Isa ittabi'u ta'kidun lil awwali yana akkada na farkon ne man la yas'alukum ajran ala risalatihi ku bi waɗanda ko wanda bai tambaye ku wani lada akan isar da sakonsa ba ma'ana rashin tambayan ladan dalili ne cewa ba shi da wani interest akan gaskiya yake wa hum muhtaduna su shiryayyu ne fakila da wuce aka ce masa anta ala dinihim kenan kai ka bi su kana kan addinin su ne faqala sai yace wa maliya la a'budu allazi fatarani khalaqani me zai hana in bautawa wanda ya kage ni ya halice ni ai la mani ali min ibadatihi al mawjudi muktabiha ba abin da zai hana ni bauta masa bautar da dalilin wannan bautar a kunshi wa antum kazalika haka nan kuma wa ilayhi turja'una zuwa gare shi ne za a dawo da ku ba'dal mauti bayan mutuwa fa yujazikum bi kufrikum ya muku sakayyan kafircinku ya ci gaba da cewa a attakizu yanzu zan rika fil hamzatayn minhu ma taqaddama yace abin da ya gabata ya sha faɗa a baya shine a wannan hamza guda biyu din a fi fi a anzartahum da ya faɗa a baya a anzartahum wannan wujudin duk akwai anan wa huwa istifhamun bi ma'anan nafi istifhami ne inkari ya zo da ma'ana na nafi ne a attakizu min dunihi ay ghairihi alihatan aslaman yanzu zan iya rikan wasu ababen bauta gumaka waninsa in yuridin rahmanu bi durrin idan Allah ar-rahmanu ya nufe ni da cutarwa a nan a rasmi ne sai aka cire a ya'ul mutakallim din kasancewar a kasancewar an cire shi a an abin nan ka kasancewar an cire shi a lafazi shi ne aka cire shi a wannan a rasani in yuridini in yuridini in yuridini aka cire wannan ya mutakallin nan in yuridini rahmanu bidurrin ar-rahmanu din shine fa'ilin yuristic wannan nunun din da kuke gani ne kasara wa nunul wikaya ne sai aka cire ya'ul mutakallim din idan Allah ar-rahmanu ya nishe ni da cutarwa la la tughni la tughni anni shafa'atuhum ai allati za'amtumuha sannan cetonsu da kuke kuke da'awar kuke da'awar za su yi ceton ba za su yi amfani ba sai an da komai wala yunkiduni a sifatu aliya sannan su waɗannan gumaka din ba za su iya kubutar da ni ba ba za su iya kare ni daga wuta ba shine wannan habibun najjar din shine ya musu wa'azi ya gaya musu haka sai ya ci gaba da cewa in niya idan ai in abattu ghairar lahi in kuwa na bauta wa wani Allah lafi dalalin mubi lalle ne ni ina cikin bata bayyanan ne bayyinin in niya amantu bi rabbikum fasma'un ni ku sani na yi imani da ubangijinku fasma'uni ku ji ni ai isma'u qawli ku ji abin da na gaya muku farajamuhu famata sai suka jefe shi bayan ya yi musu wa'azi irin wannan sai ya rasu kila lahu inda mautihi wajen rasuwansa sai aka ce mishi udukulil jannata ka shiga aljanna wa kila da khalaha hayyan wasu ke cewa ya shiga aljanna ne a raye a raye rayuwa irin ta shahidai kala sai ya ce ya harfu tambihi laita kauni kauni din ismi ne na laita din da ma mutane na ya alamuna suna sane da bima gafaradi rabbi yana haɗe ne da bima gafaradi rabbi din ma din masariya ne kaman ya ce ne kala ya laita kauni ya alamuna gufrana rabbi iyaya laita kaumi ya adamuna wufrana rabbi yaya dama sun san da gafaran da ubangiji na ya mini bima gafara lidin maf'ulun bihi ne na ya adamuna shi yasa ce bi gufranihi dama sun san sun san gafaransa wanda ya mini waj'alani min al-mukramina dama sun san da sanya ni cikin wasu mutane masu karanci dama sun san da wannan mana wannan yana nuna maka cewa adamul barzakhi din bayan mutuwa ba hayali bane kamar yadda wasu suke fada hakika ne kamar wannan ba hayali kamar mafarki ko kamar tv bane yana shigowa aljanna to sai tsinci kanshi a wani adami cikin gidaje wasu ni'imomi kuma aka hada shi da wasu mutane masu karamci shi yasa yace waje alami ne na mukrani ne su ne annabawa da manzanni da siddiƙai da waliyai yake ganin yake ganin kansa a ciki cikin ni'imomi shi ne yake cewa laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin